bare da gaske أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتأتي في بنظرة تأتي لنا بالظفر آمين آمين. الحمد لله يوا. ومنها yana da karamomin shehu tijani abul abbas radiyallahu anhu anni sami'tuhu shehu alil harazini yake cewa na ji shi na ji shehu tijani ya kulu yana cewa radiyallahu anhu Allah ya dada shi qala li sallallahu alaihi wa sallama mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya gaya mun shine annabi ya gaya mun laka fil jannati arba'una maqaman kana da muƙami arba'in a aljanna min maƙamatul anbiya'i na daga muƙamin annabawa sai an haɗa darajar muƙamin annabawa arba'in a aljanna za a baka to wannan babbar daraja ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba shehu tijani radiyallahu anhu to kuma mun wuce malaman al'umma sun ce daɗin daraja ko daɗin matsayi bai sa wannan an fi ba eh kasancewa yana da darajar annabawa arba'in a aljanna bai sa ya fi ko ɗayansu ba ma kasancewa ƙarshen duniya idan mutum ya yi ibada yana da ladan sahabi hamsin bai fi ko ɗayansu ba ma haɗa yi kuma da aka haɗa hamsin wata umma aka duba balminkun balminkun sau uku ma ladan sahabi ɗari da hamsin ɗari da hamsin amma ba to wannan ita ce ƙa'ida saboda yan wanda bai san wannan ƙa'ida bai ji sai ya gigi ce ce annabi annaba to kuma wannan kenan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ladan ma'aiki hamsin a arba'in ba ma'aiki daban annabi daban ma'aiki wanda ya zo ya isar da saƙo ya gwagwarmaya ya karantar ya tarbiyyantar ya sulukantar ya tona shi ne ma'aiki amma annabi shiryayye ne a kansa amma ba aike shi wajen kowa ba kaman walide to in aka duba wannan shehu tijjani abul abbasi magajin annabi ma'aiki ne magajin manzon Allah ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wajen shiryawa da wajen karantarwa da wajen to su kuma malamai sun tafi duk wanda ya yi aiki ya shiryar ya yi kaza ba daidai ike da wanda bai aiki ba da haka suka ce ya zo a hadisi ma malami ɗaya daidai yake da mai ibada dubu wannan mai ibada ne bawan Allah ya kullun sallah kullun azumi kullun kaza ibada sai yake ta bawan Allah a ba ruwansa da wa'azi bai san wahalar wa'azi bai san to malamin da ya shagala da karantarwa da wa'azuzzuka ya ci wahala ya gaji annaba dai sai an haɗa wancan dubu sannan a bashi wanda kuma shi kuma rikicin malami ma ko saboda wahalar wannan karatukan da yake za ka ga kamar bai damu da wannan ibadodin da yawa ba ma don yanzu duk da girman salatu tasbihi malamai suna cewa ka duba wata matsala karatun tafi mutum ma ya salatu tasbihi jebi darajanta to sai mutum ya ga kamar malami sakaci ya yi ka a shi kuma yana da wani aiki yana da wani abu da yake nema to yanzu annabi sallah annabi arba'in darajarsu kenan to haka kuma idan mutum ya dubi annabi da shiri da, bawan Allah ne amma wanda ba aike shi wajen kowa ba ya dubi wali sai ya ga meye bambancin su in ba daraja da suna ba kila ma yanzu wannan walin za a samu akwai wali wanda yana da ilimin shiryarwa akwai wali kuma wanda wali ne a kansa arifi ne bawan Allah to amma ba shi da ilimin ya je ya shirya ya koya to wannan bai cuce shi ba ba wai yanda wa'yansu suke tafiya dole wali sai ya zama malami ko ku a'a ba haka ba ne wali abu ne daga Allah soyayyan Allah jibi sai na abubakar siddiƙi ne ma ƙarshen walita ɗin amma hadisansa ba su fi ‘yan ƙwayanni ba da ya karɓo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisansa shi ya karɓi gyaran zuciyan annabi sallallahu alaihi wasallama ya gyara zuciyansa ta so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi imani da manzon Allah ya san waye manzon Allah ya bi mai ta tara wannan karatun babban abin ya tsere ya tsere masa to wanda kuma ba su jiki ba yanzu in aka duba Abdullahi dan sai na Umar hadisin sa wajen dubu biyar wajen karatu ya fi sayan na abubakar amma wajen siddiƙiya ba man zama ina ya kai duk ga baki ɗaya to amma shi kuma walin da ya san ba shi da karatu wannan na zahiri na wa'azi to kai ya sa baki shi kuma a cikin na zahiri sai kuma sai bala'i ya faru sai dai Allah ne ya maka shafi ya gane mas'ala din duk ga baki ɗaya to wannan kenan to yanzu aka duba shaidu jani abul abbas mun gode Allah malami ne wanda ya wa'azantar ya karantar ya tarbiyyantar ya shiryar shehu ahmad da suka ruga ya ce ya gaji kakansa ya rasu ya bar almajiri dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu sahaban da shehu tijjani ya bari rabiyallahu ta'ala an ya rasu ya ba to wannan yanzu Sheikh Jani Abul Abbas in aka duba wannan a wancan zamani wanda ba mutane da yawa a ce an bar wannan da kaza kaza kuma in aka duba wannan ai matsayin annabta tana da girma amma a aikin ai ba za a sa shi a matsayin wannan ba sai dai a ce ko ma'ai Allah zai ba shi matsayin ma'aiki kaza to amma kuma kar ya zama an yi wasa da hadaran ma'aika annabi da yanda ya faɗa ya amma don ɗan rigima da ai a wajen mu ma wannan ba komai ba ne ba ma daraja ce babba amma kyau amma ga almajirin shehu tijani abul abbas shehu ibrahim radiyallahu ta'ala an na farko akirin sa'a jaridar misra ta ce ya rasu ya ban mutum miliyan talatin kuma dukkansu mafutuhai ba wai karabuti ka zo na mabiyansa ne sun san ina aka sa gaba sun san kaza kuma sun shiryu da shiryarsa kuma suna horo da horansa suna kaza mutum miliyan talatin to akwai addu'ar da yake shehu yake cewa a sa'ara min kasaratil atba'i da sannu daga wajen Allah na karɓa daga hadara cewa zan ga mabiya malam yanal hunuhu khairu da'i abin da annabi Nuhu fiyayyen mai kira din nan duk a ma'aika ba wanda ya sha wahalar wahala fiyayye a wajen wahala shekara dubu ana wa'azi ai kaza kaza khairu Nuhu khairu da'i yanzu idan aka duba Nuhu khairu annabi Nuhu alaihi salatu wasu shekara dubu din mutum tamanin ya samu baldatu samanina gari yana nan a iraki da suka kafa bayan sun sauka daga ruwa a sunan garin garin mutum tamanin yanzu to yanzu aka duba wani mai wa'azi na al'ummar manzo Allah kan ma da ko shehu ko ɗari ya samu a abu duk gaba kiɗa to mun gode Allah lallai wannan ko a kunna sai wa wanda bai tsaya ya fahimci matsala ba sai ya man nauyi ladan annabi ai muƙami matsayi to ko a hakan ma aka tafi wannan maziya ce almaziyatu la taqtadil afdaliyatu dadin daraja zai sawa ya zamanto an fi wannan ya fi annaba wannan to bare kuma aka duba aiki to mun gode Allah to shehu jani ya ji daga annabi sallah yana da wannan to kuma mun gode Allah shehu ibrahim radiyallahu anhu ya ce duk wannan matsayi da shehu jani Allah ya kai masa mu ma yan dariƙa sa muna tare da shi a matsayin da falala saboda Allah ya ce idan uba ya aiki ‘ya'ya suka biyo shi iya ƙarfinsu ba su iya irin aiki na uba ba ya kera amma ranar tashin kyama alhaqana bihim za mu haɗar da 'ya'yan da uban Allahumma amin za mu haɗar da 'ya'yan da uban to shehu radiyallahu yake cewa uban mu gaba ki da shehu tijani katimul auliya duk gaba duk gaba ki da rana ta shiga muna kan matsayin sa na wannan duk gaba ki da haka shi ma sahibul faizatin nasa muna kan matsayin sa ɗaya kafa tasa muna tare da su duk gaba ki da barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan من مقامات ومنها يا كرامة شوت زان رضي الله عنه أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا شيء مسا إذا بلغت مقام كذا إذا كاي مقام كذا يكون لك تصرف عظيم ذا تصرفي mai girma yanda kaso a hadara yanda kaso a hadaran Allah zai zama mai girma tare da kai takunu laka awalimu Allah zai baka alam alamomi ma ba alam guda ɗaya ba awalimin alamomi tarbahu ala ya daika da za ta rambanta ta ribanta a hannunka unasu Allah zai baka alam da yawa da ɗaya kenan takunu laka awalimu Allah zai baka alamomi da yawa ɗaya kenan sannan tarbahu ala yadayka unasu wa'ansu mutane za su rambanta a hannunka wa taksirul akadina wa'ansu kuma su haɗe a hannunka ba wai sun bi ka ba saboda sun ki sun ki abin da eh sun sun ki ka wa'anda suka bi ka kuma su su amfanu saboda ya zama mai tasarrufi an naɗa shi hadaran Allah tabaraka wa ta'ala yanzu yana mudi ne shi mai bayarwa ne da baiwan Allah mai hanawa ne da hanawan Allah mai rayawa ne da rayarwa Allah mai kashewa ne da kashewan Allah da kalifan Allah to shikenan mutane da yawa za su amfani da shi wanda suka san wannan kalifan Allah ne wannan bawan Allah ne wanda yake naɗaɗɗe daga Allah inni ja'ilun fil ardi khalifa wa'anzu wani kato mai kashi a dinka a ta da alifiya man yi su fiya su kuma haka kullum dai wa'annan biyu ba za a rasa su ba to su kuma su taɓe me babban taɓewa ga alheri ana bayar da shi kamar zubar ruwan sama mutum yana sai yana cewa sai ya haƙa rijiya ga ruwa yana zuba da bakin ƙwarya mutum yana cewa amma sai ya haƙa rijiya zai sha ruwa wannan ai ta taɓe ko dai bai taɓewar waye ya shiga wuta ba kaza ka ya sha wahala to to madalla ga ruwa kaman da bakin ƙwarya yana ta zuba a mu ce a shi sai ya haƙa rijiya kansa sannan ya je ebo ruwa kaza kaza to wannan kenan ai ko kaga ai taɓewa ta faru taɓewa to wannan kenan wa taksarul akaruna alhamdulillah alamomi shautu jana abul abbasi alamomi da yawa kalifofinsa ma bare kuma shi radiyallahu ta'ala anhu ya isa mun gode Allah zamanin sa gashi yanzu zamanin nuka wajen biyo ma daga nan kuma har tashin kiyama ya ce dari kasa za ta kai har tashin kiyama duk wa'annan alam duk wa'annan jama'a da za su zo dangana kan suke da shau tijjanawa ne tijjanawa ne tijjanawa ne ta dumu watabka ɗariƙa tijjaniya za ta dawwama za ta wanzu ma'aduhurin ɗawilatin zamannuka masu tsayi tsayi wafi akir zamani ƙarshen zamanin ta inji mai yaƙutatul farida ta tibi faidati to failata za ta zo kuma to ita ma failan nan mai ita ce za ta kai har tashin kyama shike duk dai na failan ne na shehu tijjaniya radiyallahu ta'ala anhu abu ne mai suna kamar bi amma abu ne ɗaya to amma kuma dole tunda akwai sunayen dole a bi saboda hukuncin suna ta domo wata kama duburin dawilati wa fi akir zamani ta tati bi faidati to failan nan ita ma ta zo ba wai ta karar da rikicin su kuma nan ba wai failar ta zo wai ta karar da tijaniya ba har yau muna wazifa har yau muna kaza a'a ai dada ma sabon lalama dada sabuwar tafiya kuma aka yi ikon Allah ko sabida zamani yayi nisa ko sabida kuma sai wannan zamanin to haka ita ma faizan nan mai ita ya ce za ta kai har tashin kiyama har tashin kiyama shikenan alamuka duk gabaki daya za su yi ta amfanuwa da shehu tijjani abul abbasi har gobe wayansu su amfani da shi wayansu taɓe da shi Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye mu min aljami ibn to wannan magana ta jami'i ce ta ibn mushri ce ba ta sayyidi ali al-harazmi ba ta ibn mushri ce wa fi ya zo a cikin jami'i ibn mushri dai yawa wa min karamati yana da karama shehu tijani anna sayyidal wujudi cewa shugaban halitta gabaki daya sallallahu alaihi wasallama qala lahu ya gaya masa kullu ma amlaitu duk abin da ne shibtarsa duk abin da na faɗa fa antal mutarjimu anni kai ne mai isar mun kai ne mai isar mun ɗaya kenan ko kuma antal mutarji kai ne mai fassara mun yanzu magana shi da ga baki ɗaya magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka sayyidi Muhammad ikon Allah mun yi ma mun yi wata hira da wani jikan shehu tijani radiyallahu anhu yake cewa shehu tijani ban san me ya taso da magana ba yake cewa shehu tijani sai a bashi labarin shehu tijani ya fi karfin hankali na ce kamar ya sai ita yanzu duk irin waɗannan maganganu da ya faɗa cikin jawahir amma ya ce wai fa zunubi mizani shar'i fa ma wa faqa fa kuzuhu ma kala ku auna shi da ma'aunin shari'a to yanzu waye yake da ƙarfin ma'aunin shari'a wanda zai san wannan magana ga ma'auninta kaza kaza yake ta to wannan magana ta sa wa'yansu da yawa sun zubar da wa'yansu maganganu na shaudu saboda hankalinsu bai kai ba iliminsu na shari'a bai san ina suka shaudu jani ya ɗauko wannan abu ba yanzu wannan magana jikan shaudu shaudu bura radiyallahu anhu ya ce wannan magana da shaudu jani ya faɗa za sami'tun anni in kun ji an ce na ce ba ina ce ba ba iza qultu ba inna asamitu anni in kun ji an ce da yawa mutane za su zo shehu ibrahim ya ce kaza ko shehu ibrahim ya ce kaza kaza in ka dubi maganar mai hankali ma ba zai faɗa ba bare a dangana ta ga wannan babban bawan Allah shi dai wannan ko masoyi ne ko maki ne soyayyarsa ce kawai ta cikin shirya ma abubuwa da masoyi ne masoyi komai gani yake daga masoyinsa ne ko ko a wannan maki ne cakuɗa maganar ya ko koya wani abu yake abu to shehu jani ce in kun ji an ce na ce shehu ibrahim abdullahi ya ce wannan magana ta nuna mana cewa mu zama teku a cikin shari'a domin magana shehu jani ba wasa ba ce domin mu zamanto muna da ma'aunai ina ya auno da yanzu duk wanda aka ce zai ya awo na shinkafa ko na kasa yana da HFIA yana da karamin kwano ɗan kurkura kama hausa mu ta can Kano sai yana tasa HFIA tasa wace ce sannan ɗan kurkura sannan yana da babban kwano kuma ce na bogaji kuma da in ba shi da wayannan in guda ɗaya ne da shi to ba zai ba zai iya awo ba haka magana Shehu Tijani Abul Abbas Shehu Ibrahim ya ce ma'ana Shehu Tijani ya ce mu kai abu to ikon Allah sai di Muhammad shi kuma mai wa'annan littafai ya ƙara bayani yake ta shau zani ce yi saboda ya lura da wannan magana ta halakar da mutane da yawa wani maso yake kinkimi shau zani ma ya auna ga baki ba ba ma ba sai di Muhammad yake cewa mu fara dawa cikin hankali duk mutumin da bai san cuta ba zai san magani ba duk mutumin da bai san cuta ba zai san magani ba duk mutumin da bai fahimci ma maganar ba tukun ba zai san me ake nufi da ita ba shau jan ce iza sami'tum anni iza sami'tum idan kuka ji anni an karɓo muku labari an ce daga ni yake ana yanzu ba shi ya faɗa ba kowa zai iya cewa shehu tijani ya ce ko shehu tijani ka iza sami'tum anni idan kuka ji an karɓo muku daga magana daga ni kamar da muke cewa an rasulullahi an karɓa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to fa zunuhu bi mizan shar'i zai iya yiwa gaskiya ne zai iya yiwa ƙarya ne tunda dai ba ba ba gangariyar littafi kuka gani kamar jawahirul ma'ani ba mai sa hannun shehu tijani mai kaza kaza wannan an san nasa ne ga baki da ba gangariyar littafi kuka gani kamar jami'o ba amma kowa dai ya ce anni daga shaidu da tofa fa zunubin ma zana shari'a ko ku auna da ma'aunin shari'a in ya da izawa faqa fa kuzuhu idan ya dace ku ɗauka wa iza kalafa faturukuhu idan ya saba ku ajiye shi ku bashi ila a wajen ku ne ya sa sai di muhammad yake cewa wannan magana ba tana nufin shi abin da shehu tijjani ya ce ba gangariya shehu tijjani ba zai faɗi magana ba gangariya sai daga manzon Allah sal saboda nan wajen abin da ya kawo wannan duk magana kenan saboda annabi ya ce duk abin da na faɗa kai ne mai tarjama kai ne mai isarwa sai za a annabi ya faɗi abin da ya saba wa shari'ansa sai dai kuma shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Jibril ya rawaito mana daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shari'a ce hawa uku akwai islam akwai iman akwai ihsan duk gabaki da shi suke cewa shari'a din da imani da ihsan to kan mutum ya zamanto shari'a ma bai gama ido a cikin ta bai ce zai taba ilmul kalami din nan na ilmin tauhidi ko ya ce zai yi magana akan ilmin tasawuf din nan ya inkarisa kamar daga yi malamai ne saboda dai sun iya larabci saboda sun iya karanta bulugul marami yan yanzu suka so ma shiga makaranta a ce duk wali sun lalata shari'a duk wali yan bid'a ne duk wali duk wali yan kaza kaza kaza sun dau shari'a manzo Allah iya dan kansu kuf a'a ba haka bane to in je magana shehu tijani ne ya faɗa radiyallahu an kuma sai na abokan da koya wannan ranar isra'i manzallah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya gaya tun da maka ne ba madina bane ana tare sai ya fara ganin sai na abokan kaza kaza manzallah sallallahu tun daga aiki suka fara da ummu hani tukun ƴan uwarsa ƴan uwarsa yana ali yar abu dalib yace mata ummu hani kin san abin da ya faru kuwa tace masa me ya faru yace jiya fa na je baitul maqdis tace na hada ka da Allah kaka fita ka wannan magana na hada ka yace ai ce aka in fada zai fita ta rike riga sai da annabi ya buge hannunta mahani sannan ya fito mahani ta san iko Allah wanda ya fara haduwa da shi Abu Jahil babban maki yace Muhammad akwai wani labari yace kwarai kuwa akwai labari me labari ita jiya na je baitul maqdis ce iliya a wacce muke zuwa wannan baitul maqdis ka je ka dawo a dare ɗaya ce tashi hankali ita to wannan ko abokinka abubakar aka gaya wa na tabbata yau dai shine dai dan sarkin gasgata ka ba zai gasgata ba labari ya tafi wajen duk suka tafi da gudu wajen sana'a ka ji abin da abokinka me ya faɗa wai je ya je baitul maqdis ya dawo sai ce in dai shi ya faɗa ya yi gaskiya sallallahu alaihi wasallam in dai shi ya faɗa to duk ilimin hadisi da duk abu a nan yake in dai shi ya faɗa ya yi gaskiya to in dai shehu tijani ne ya faɗa magana ta inganta shehu tijani kan ma ka tsaya aunawa zancen aunawa ma duk ba da nan wajen take ba in dai shehu tijani ya faɗa tarjama na annabi in kuma da zai auna ma'ana zai auna na annabi sallallahu alaihi wasallama kenan to wannan shine shine magana duk abin da na faɗa kai ka isan mun duk gaba ki amma irin mu masoya kowa ya shato abin sai ce shehu tijani ya faɗa ko ko gausi ya faɗa ko kaza kaza ta wannan kan ai sai ka auna an ba haka ba yanzu yanzu mutum za a shirma a shi daji Allah ya tsaya wannan sai amma ko ga sha'an rubuce gashi a gangariyar ruwaya ko gashi da hannun shehu da ai kenan iya karfin mutum ko ya ya dauka ya bi ko ko ya na yi imani na yi ko kullumi inda la amma dai wannan ya fi karfi na ban zo wajen ba su an ce duk abin da shehu mutum ya faɗa ya rike shi ko da bai gane ba wata rana daga Allah sai ya ji fatahi ya gane me wannan abu duk abin da ya rike shi ko wata rana daga Allah sai ya ji ko wani wata rana daga Allah ya zo ya ma bayani ya bayani ko daga wani ya ji wani yana sai ga oh shine abin da wani yake faɗi kenan duk ga baki ɗaya to wannan kenan to duk abin da na faɗa kai ne mai isarwa ko kai ne mai mun fassararsa au kalaman ko ko magana haza ma'anahu wannan ce ma'anarsa to kuma yanzu shi kuma ibn mashri yanzu kullu ma umlitu fa'anta mutarjimun anni ƙila gar daga a ce iya wannan kalma annabi ya faɗa to yana da rikici a ciki a'a ƙila wata kalma faɗa amma dai wannan ce wannan ce fassararta to to wannan ce fassararta duk gabaki daya amma dai ba saba a ciki da wannan ce fassarar wa ma'a ma sami'ita tare da abin inji ibnu mushri tare da wannan abu da kaji min karama ta haza sheki daga karama wannan shehi aljalil qadri mai girman daraja dinna fa innahu duk da haka fa shi shehu tijani kana fi gayatu tawadu yana ƙarshen ƙanƙan da kai wa man lam ya'rifu wanda bai san shi ba lan yumayyizuhu ba zai bambance shi ba min baina ashabi da tsakanin sahabbansa in dai ana zaune a zawiya ana komai shigarsa irin ta kowa ce abubuwansa irin na kowa ba wani waje aka yi mara kujera ko kaza kaza da za a ce ga ta ba yana zaune irin na kowa ila ya je ko tafiya ko ko an yi wani abu ko karatu sannan abu ba ko wanda ya zo yana neman sa ba ya zo yana neman sa ya shigo zawiya an man labarin shehu tijani da komai ya zo zawiya ya duba dai ya ga ina zai ga wani mutum dai da wata shiga da zai gane wannan shehu tijani bai gani ba sai gane ya samu waje ya zauna samu waje ya zauna ikon Allah ashe kusa da shehu tijanin ya zauna sai mai kiran sallan magariba ya fara kiran sallah Allahu akbar shi kuma shehu tijanin sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim mai kiran sallah yana kiran sallah shehu tijanin yana karatun qur'ani yana tilawa mai kiran sallah yana kiran sallah yana kira shi kuma mutumin mahaddaci ne mai kiran sallah ya ce la ilaha illallah shau jana ce minal jinnatu wan nas mutum ya ce wallahi kai ne shau tija wallahi kai ne shau tija ne irin wannan mp3 ko mp4 a wannan lokaci ya zama karatun qur'ani gaba ɗaya ya shiga iya lokacin kiran sallah kawai mp9 ma za a ce ko ba a ma yi wannan ba a wannan sai dai shehu tijani radiyallahu ta'ala an la akbar wa man lam ya'rifu lan yumayyizu min baina ashabi wanda bai san shi ba ba zai bambance shi wata tsakanin sahabbansa to wannan ba zai hana wani in an yi wani adan shehu yana cewa adan juma'a ko adan idi irin wannan ado dai ba a lalata shi kamar ranar juma'a kowa zai yi ado wani ya rawani wani ya sa hula wani ya to dan shehi bai fito da adan da bai kai na wannan muridi wato muridi ba zai lalata wannan shi adan juma'a ba a lalata shi ba a lalata shi kuma yanzu dan cewa shehi yana zama tare da muridansa ba a gane kowa ila ranar juma'a tunda zai je masallaci ko zai hau mumbari ko ko dole ya wata shiga da kuma zai zama ya ba to wannan ba ba hukuncin wannan haka ranar idi duk annabi sallallahu alaihi wasallam yana da adan idi yana da adan juma'a yana da adan za a yi baki ma yanda zai karbi baki ma dole akwai alkabbar da siran nan ma yake sawa in zai karba to banda wayannan irin ado duk ga baki da ka aje tunda akwai ruwaya shautu da bayan ya sa hular da radin ga sannan ya rawani da sannan a kawo wata igiya sannan a daure wannan inda ka zo gani za ka gane wannan ne shautu jani abul abbas maimakon wayannan duk gabaki daya lawa kuma yawa yawa wa man ya'lam wa min sifatihi yana daga sifar shehu tijani kamannin ko al'adarsa ko kamanninsa annahu kana zahidan mai gudun duniya ne ragiban mai kwaɗayinta kuma ba don ita ba ba ta cikin zuciyarsa a kuma mai jama'a irinsa dole ya bi hanyoyi ya addu'a ko ya bi hanyoyi ko ya nema wanda Allah zai kama abin da zai ciyar da wannan jama'arsa da ita to kuma ya roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam shaudu da shigewa ya zo yi fas ba zama ba ya zo shigewa fas dan zai tafi baitul maqdis sham sham niyarsa saboda ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ce mai albarka kuma manzo Allah Allahumma barik li shamina Allahumma barik li shamina sai a abu to ikon Allah Allah ya zaman sa a fas waliyan magari gaba daya suka roƙa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaunar da shi a fas annabi ya ce mata zauna yanzu ga gidan ga gidan zama dan har an shirya kaya za a tafi gari kamar an yi mutuwa fas kamar an yi mutuwa an ce shawar zane ba a soma wahalar burodi a fas ba ba a soma yunwa ba sai da ya rasu amma shi yake siyan burodi da safe ya raba mutan gari ya kaza in layya ta zo akwai shekarar da layya sai da ya raba akuya ɗari hudu a rana ɗaya ya yanta kaza saboda arzikin da Allah ya bashi kaza to kuma a ce wannan zai tashi ya bar gari sas kama an yi mutuwa kuma an ɗaɗɗaure kaya tilan tafiya za a yi kuma ba wanda ya sai ya je ya ce ba za a yi wannan tafiya ba wa'inda dama da su aka zo ko inda kuma suka ga wallahi duk inda za a je mu ma dai sai dai a tafi da mu duk kowa ya ɗaura kaya abu kama an yi mutuwa sannan shehu tijjani ya fito ya leko fuskar tana kyalli ita ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a je ko ina ba nan ne wasu nan ne idan abu ya dame ya dame ya ce wallahi ba dan muna tsoron Allah ba da mun yi wa waliyan magarib addu'a dan su suka jawo muka zo radiyallahu anhu in abu ya dawo ya ce ba dai na tsoron da ya yi wa waliyan magarib addu'a dan su suka jawo ya zauna a fas to ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na gaya annabi sallallahu alaihi rasulullahi fas gari ne na kuɗi yanzu mutum ya taso daga sahara a ce mutum ya taso daga wani ƙauye a ce ya koma abuja kan ai sai ya shirya sai na ce da annabi fas gari ne na kuɗi ina so ka yi min ramana guda uku ya rasulullahi zan zauna annabi ya ce faɗa su ina son kalamin ce min arziki ya zamanto ban nema ga kalamin cewa arziki manzan Allah ya ce na lamince ma ina so ka lamince min zawiyata ta kaina wanda zan dinga zikiri da komai da ni da almajiran ba sai na je masallacin wani in taba ba shi da yana zuwa juma'a masjidin zaitun yanzu shibcin hamziya a masjidin zaitun yayi ba a zawiya saboda kaza sannan ba zawiya to ina so ka yi tun da wayan za su ga kamar zai tare musu waje kuma rigima ne kila ma masallacin ba a kida su ɗaya ba to ba dole ne sai mutum ya je ba manzo Allah ya ce na lamunce ma zawiya na lamunce ma zawiya ga dardasa nan wannan kango da hatsoransa ake ji ka nema su siyan ma ya nema wajen mata inkire suka yi ruga suka kakki siyan masa sai ya baki kuɗi to me zan yi da shi na marayu ne da ya baki kuɗi da yawa aka sa kuɗi annabi ya ce duk abin da ta ce a bata a bata ko nawa ne yanda ta sa mai kuɗin nan aka shau tijani ya bata sannan kuma Allah ya bashi ma ya ce wayan su ragowa filaye duk ya shigar da su dardasa aka aka wannan zawiya me na uku kuma ya rasulullahi kalamin ce min kabbin ni ta cuce ni kabbin ni ta cuce ni kalamin ce min manzala ya ce na lamunce ma kabbin ta cuce Allahu alam arziki da ya ji shahunne sun ce manzala ya lamunce da shi da ƴaƴansa ma na tsatso na jiki ikon Allah wannan arziki gashi na har cikin jama'ansa yan dariƙa ya shiga Allah ya bamu da yawa to haka ma kuma zawuyoyin gashi na Allah to haka ma kuma binnin ba zai cuce ba ikon Allah kuma duk da haka da ya zo rasuwa ya ce a kwashe iyalinsa gaba ɗaya a mai da su sahara birni ba wajen su bane gaba daya gaba daya wannan fas kawai haka aka bar wajen shau da ne to gidan fa ice karshen zamani Allah zai sa shi hannun wa'ansu zababbu daga almajiran tun ma yana dama dan sarki shi Ibrahim din dan Maulaya Suleiman dama wanda shi ya jawo aka fita din ma addu'a da ta hau kansa ya ga alfadarin shehu tijani a hannun Muhammadu Kabir ya ce ya bashi alfadarin shehu tijani ba nasa ba shi kuma bai aika mar da shi ba kawai ya aika babansa yana marakush ya aika cewa sharifai sun ce gidan nan da ka ba su sun fita a ciki ce to ni da na ba su dan Allah a ji a kuma neman wani sharifan a ba su shi gana shi kuma dan sarki ya ce baba ya ce a kori sharifan nan daga ciki a ji a sako yansu sharifan a zuba su aka zo a kore su da aka kawo yansu sharifan kafin zamanin shehu ibrahim ba ma a hannun yan ɗariƙa darul mirayat yake ba wannan gida sai da mutanen fas din da mutanen ainu mali da mutanen misra da mutanen tunis da mutanen shehu ibrahim wannan mutanen tamasina duk gaba ɗaya suka haɗa kai suka ce da shehu ibrahim kai za ka iya karɓo shi saboda mun yi magana waɗannan mutane sun sa kuɗi mai yawa gidajen fas kuɗi mai yawa ba yake da wannan kuɗi amma kai kana da halin da za ka kuma muna ma bishara dama shehu daniya ce zai koma wajen kiyayyun sahabbansa tun da wajen karɓo a sannan shehu ibrahim zala ya sa shehu hadi a kewaye dukkanin yan failansa jama'a ga baki ɗaya a haɗo wannan sai da aka haɗa kuɗin darul mirayat shehu ya sai darul mirayat ya bamu wannan darul mirayat shehu ya siye shi radiyallahu ta'ala anhu sannan ya dawo hannun sahabban shehu tijani da 'ya'yansa duk ga baki ɗaya kafin wani wannan zawiya ce kawai abu ibn Allah kaga zawiya a gashi nan ba ba wani dan shehu tijani ne ko abu a cikin saboda yan gari ne da suka zauna na daga sahabban su suka ci gaba da mulkin ta har sai da Zubairu na yanzu radiyallahu ta'ala an yau wa min sifati annahu kana zahidan shaudar mai gudun duniya ne ragiban kuma mai kwadayin abin da zai amfanar da jama'a ne ba wai kwadayin shi nasa ya tara kaza ba akizan mai dauka ne tarikan mai bari ne in ya ga abin da zai zama abu mai amfani ne zai amfani da shi in ya ga abin da zai zama bare ma abin da zai cuce shi ba abu faɗinan mai kaifin hankali ne dama yana daga cikin alama annaba da waliyai karu yake ya san ina aka sa gaba a muta gafila amma kuma sai ya rafkana da gangan muta gafili mai rafkana da gangan ya sani amma ya nuna ma bai san ma ina aka sa gaba ba an ce dan adam ba ma mai jama'a ba ko a cikin iyalin mutum mutum sai ya zama haka ka san kuma kuma dan dai ka bar ɗan duniya ta ɗan koya mara hankali ya ɗaya sai ka wani abin dole ka nuna ma kakka ta ƙeƙe ka na san ka na sai rigima ta shiga wani abin dole ga shi ka zai ka ɗan kau da kai dai sai ya dawo ce to ai dama ina ta ne amma na baka ne duniya ta koya ma hankali ga shi ne yanzu da abu to bare jama'a kar mutum ya bin jama'a digi digi digi ya ce sai ya san ka an dai ya ga za a kauce da babba wanda a sarari ne wannan ya ga to shi haka shi da ba ni da na da kai da abin da yake faruwa a sa a muta gafila amma sai rafkana da ganga yana bai sani ba an a hawalin nasu ga halayen mutane amma ba halin Allah ba ba halin ibada ko ba mushtagilan bi nafsi ya shagala da kansa eh kafin ya tsayar da kowa tukun ya tsayar da kansa tukun wa mushaddidan mai tsanantawa ne fittiba'i sunnati cikin bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunnan manzon Allah ba ra'ayin wani ba shi jani mai tsananta ne cikin sunnan manzon Allah sufaye dan haka shaudu jani ya ji hadisi a jabal zabib a can ya ji hadisi ya ji bukhari ya ji kaza dan haka sufaye suke cewa yana da kyau kafin yana da kyau ga sufi ya ji hadisi me ma'anar ya ji hadisi don ya ji sunnan manzon Allah ta manzon Allah ba sunnan manzon Allah ta malamai ba ba ta malamai ba to in ya ji wannan yanzu zai san bambancin mazhabobi ƙila idan mutum ya abu a gabansa idan mutum abu ya yi a gabansa shi ya san sunna manzon Allah ce wannan mutumin yayi amma kila malikiya ba ta yarda da wannan ba dan ya san yin abu mai sauki ne yanzu bambancin malikiya ne sahabban shehu na Kano su ba sa sadaka uku daga bakwai amma sahabban shehu Ghana da Maiduguri nan ma suna yi aka tambaye shehu ita ai matsala ce mai sauki matsala ce ta malamai ba da zancen annabi a cikin ko kaza matsala ce ta malamai mai sauki mutum ya ɗau wanda ya yi masa sauki dai kaza kaza bai kai a to yanzu in madkalu ya sani kawai littafin malikiya littafin malikiya ibnu hajji ya ce kan mutum ya sake yayi kan mutum ya sake ta abincin zaman makoki in dai ba rasuwar ta shafe shi ba wanda suka zauna gaisuwa ne mutane su ta zuwa to zai zauna ba zai ci ba kenan ai dole ya ci a kawai wanda mai jiran sai ina aka yi mutuwa zai je zauna ya ci mai matakal ya ce zuciyarsa za ta mutu wannan zuciyarsa za ta mutu da shaudan fodo mabiya to in mutum bai san bambancin mazhaba ba zai san shafi'anci ne wannan malikanci ne wannan to wannan din mai sauki ne to zai ta abubuwa yana da can sunna manzon Allah yake kuma zai ta faɗa da mutane akan abubuwa yana cewa sun taɓa sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ko ba ba ba su taba sunna komai ba to wannan yana daga ciki to kuma karshen abin da sufi yake nema ya zama yana ya gaji manzon Allah yana kan adamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana idza sara khairun nas sirtu wara in manzon Allah ya tausaye in bu bayan sa bayan halla yau in ya sauka ni ma fal masiru bai tafiya ta yi nisa duk baki daya anas ba kilafi yanzu saba sabani baina daha tsakanin manzon Allah wa gairihi da wani sai rahu labib yanzu mai hankali yana ganin wannan kace ai manzon Allah ya yi kabala kace dan asin ne bai yi ba yanzu mai hankali ya kafa tsakanin manzo Allah da ɗan ƙasu da kaza to wannan kenan to wannan babban babi ne kwarai da gaske ɗaya kenan akwai wani shehin malami a gusau dogon menene bawan Allah yana gani da zuciya dai amma makaho ne amma yana gani da zuciya ya ce da shehu malam murtala ya rasu ya zo gaisuwa bayan an gama jana'iza ana faɗar alherar yace da zan fara da zan fara karatu shi na zo na tambaya ni me zan karanta ni sai yace da yaka karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka huta ka hutar da al'umma annabi kaji yanda hadisi yake sai ka huta ka hutar da al'umma annabi ga yanda annabi ya faɗi abu a sauƙaƙe ga yanda annabi ya faɗi abu daga Allah ga yanda abu sai ka huta ka hutar da al'umma annabi an gaje sai ka ɗau al'umma ga abin da wani malami ya faɗi tsananinsa ko ya faɗi san ransa Allah ya da su duk kaza kaza to lallai mutum ba zai huta ba kullum mutum yana cikin rigima in aka taɓa ma wannan abu ya ce ai an taba annabi nan ko ba annabi aka taba ba sallallahu alaihi wasallama ana cewa da wayannan jamidai sandararru a mazhabarsu ko ko muta'assibai masu goyon baya shehu ya sha wahala da su kwarai da gaske ya sha wahala da su kwarai da gaske to wa'annan kenan to yana da kyau sufi dai ya san sunnan manzo Allah sallallahu alaihi nan wajen ana yanzu iyayenmu Maroko in suka ce sunnan manzo Allah suna nufin mazhaban malikiya Maroko in suka ce sunan manzo Allah suna nufin mazhaban malikiya yanzu mutum bai sani ba zai rikici kwarai da gaske sai ya san kaza kaza suna karanta bukhari yana daga cikin abin da shehu ya sa musu hasan sani sarkinsu baban wannan kuma wanda shi ya wayan musu da zamanin sa maroko ta ci gaba ta maroko ta ci gaba tun muhammadu sadis Muhammad al-Khamis baban Hassan Sani din wanda turan Faransa suka sauke daga mulki suka nada wa'yansu suka nada wani ana nan ana nan ana nan ana nan har Allah ya sa De Gaulle suka yi sanayya da Shehu Ibrahim Kaulaha wani abu ya faru De Gaulle ya nema wajen Shehu radiyallahu ta'ala anhu ya ma addu'a akan abu kuma Allah ya sa ya ga nasara akan wannan abu ya tambayi shehu ibrahim abdullah me yake so in yana so ya dora shi akan mulkin senegal ne ma zai dora shi sai san yi da shi in za ka iya min wani abu ga sharifi can da kuka sauke yana madagaska ka ɗauko shi ka da shi kan sarautarsa shi ne abu shi kawai abin da nake so shi ya ce abin da nake so kenan kawai shi an gama dama majalisa tana ta maga wannan maganganu ni ake jira an sa duka za kaza kuma magana ka ta kaza kaza jigol ya fitar da wannan suka gaya wa muhammad al-hamis ga abin da ya faru da haka da ya ɗauko jirginsa bai sauka a maroko bai da ya sauka a dakar yawa shehu godiya shehu ya tare shi a dakar sannan muhammad al-hamis ya shige don haka ya yi wa ɗansa hassan sani baban wannan wasiya bai bar shi hannun kowa ba sai hannun shehu ibrahim hassan sani ya faɗi wannan magana a murtaniya akwai shekarar da hassan sani ya zo murtaniya 57 ya zo murtaniya da shi da shugaban ƙasar murtaniya ɗin wuldada da shugaban ƙasar jazair suna tattaunawa to shehu ya ji labari an ce hassan sani ya zo murtaniya shehu ya ɗau jirgi ya sauka a Murtaniya wannan shine zuwan shehu na biyu amma zuwan su gaisa da Hassan Sani ne kawai shehu ya je su gaisa da shi suna mitin aka zo aka gaya masa shehu Ibrahim ya sauka a filin jirgin sama kuma dan wajen ka yazo yace a yanke mitin shugabannin kasa suka ce malami ne ba ba abu ba ita a babana ya ce a hannunsa ya bani shine babana to har yau suna nan akan wannan alkawari duk ga baki da duk suna nan akan wannan alkawari to Hassan Sani ɗin yana bin shehu dig dig dig yana ka a dai akan a tashi daga maza ba zai iya canja ƙasar ba da shehu ya faɗi wannan baiti idan sara khairun nas alhaji ubanin yake gaya min wannan wallahi tallahi da shehu ibrahim ya faɗi idan sara khairun nas sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masir ba'idi wannan baiti ya je wajen Hassan Sani shehu ya aika maka a'a daga ina abin da yake da shehu dama haka ake nufi shehu ya ce to me ake nufi sai da ya ba wa shehu miliyan uku nasu akan wannan baitin ya ce na sai wannan baitin daga wajenka an ba za su iya ba shehu da kansa ya kai ‘ya'yansa da da duk su shehu lami ɗin nan duk wanda aka kai misira ɗin nan da maroko shehu ya kai su amma da kansa ya je kwashe su ya mai da su misira misira ko da shirme da amma dai za su iya tafiya da kaza kaza wannan ba mun faɗa don ko wani wani tarihi da kuma ko mutum ya ce ba haka ba haka ko har gobe haka yake har gobe maroko ga ta nan haka haka yake bayan Allah ne sun yadda amma dai saboda suna cewa su sun karɓo mazhaban malikiya ta imamu malik din ma ta wajen imamu malik din ma suka karɓo malikiya kuma da mahadil abbasi kuma yana daga cikin karama imamu malik da mahadil abbasi ya nemi zai sa muwaɗa mali ta zama constitution na musulunci a duniya mai imam imam mali ce a kakai sahabban manzon Allah sun fito da shiryarsa sun baza a duniya muwaɗannan tawa bai fi daga wajen sahabbai uku na haɗa ta ba bai fi daga wajen sahabbai uku na haɗa ta ba to ya za a yi ka takure shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya ya littafi na tsale kowa ya wannan shine abu imam mali yace amma haza sakai amma wannan lungu wancan lungu yana nufin maroko tun a wannan lokacin nan dai kan na gama ma da shi nan kan in dai ba ni ba za su yadda da magana kowa ba radiyallahu ta'ala anhu to Allah ya nuna wannan amma fa ba shi ne mutum fa ya zauna sai sandarewar mazhaba ba shi kansa gashi shugaban mazhabar radiyallahu ta'ala anhu bai yarda ta zamanto constitution din musulmi na duniya ba wannan bai zama zagin maroko har shehu tijani ya faɗi wannan a magarib din shehu tijani yake cewa shari'an nan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lamarin nan yana buƙatar wani malami mai ƙwarewa mai sani ya zo ya tankaɗe mana shari'ar nan ya zubar da cinkoson malamai da yake cikinta wanda ba su da komai sai wuta in dai ba Allah ya gafarta musu ba aka yi tsalle aka ce aisha wata ya hana fikihu ai ya ce fikihu sha ya ce ina na hana fikihu da Allah ya karɓi addu'ansa kuma wannan zai na mutum ya ba a hankula ko dai mutum bai iya a zamaninsa ba amma ya faɗa Allah zai kawo wani da Allah ya karɓi addu'ansa Allah ya kawo malamin a cikin almajiransa Allah ya kawo Shehu Ibrahim ɗin radiyallahu anhu ya bu fake hanga baki ɗaya sai da ya mai da su su dinga duba usulu tun daga na can ɗin har na ko'ina ya sa musu karatun Bukhari duk inda haga Bukhari a dai wa'annan ƙasashen mu an karanta Bukhari har Shehu Ɗanfodo ya zo zamfara sun karanta Bukhari dai amma dai a aiki da shi ba ibadatan ba ya zama ai aiki da shi to wannan za ga almajiran shehu radiyallahu an da sa hannunsa radiyallahu ya sha wuya wajen malaman sun ce ba shafi'e ne ƙarya yake ba ba malike ba ne ya zai ce ai bismillahir rahmanir rahim a fatiha ya zai ce ai qabalu ya zai ce ai qad qamatu salatu ya zai ce ai amin marha malike duk ba ruwan da wannan yace kaza radiyallahu ta'ala anhu wannan duk albarkar shehu tijanin da ya faɗa ya to to lalle wani da ya a lokaci ya wallahi wallahi muna nan dai kan cewa shautu jani abul abbasi radiyallahu anhu yawa mushaddidan mai tsananta ne fitta ba'i sunnati cikin bin sunna to duk muka kawo wannan mun gode Allah Shehu Tijjani Abul Abbas ya yi iya nasa ƙarfinsa wannan ƙasa da ya zo ya zauna baƙo ne a ciki da an je kawa eh wannan yawa da gaggawa kwarai da gaske wannan ƙasa da ya zo ya zauna baƙo ne a cikinta kuma ikon Allah ya yi iya nasa gyaran ya yi gyara jama'ansa ya amma wani abin ba zai yi ba amma kuma ya faɗa kasancewar sakin hannu sadalu yake a cikin sallah bai hana ya ce yana kauna wajen Allah Allah ya kawo wanda zai rairaye shari'ar manzon Allah ya zubar da hashewun malamai ya zubar da hashewun Allah ya kawo almajirinsa ya yi shehu ibrahim radiyallahu anhu mun gode Allah ba dan asalin shari'a ya tafi ba duk abin nan da shehu jani ya faɗa ba don a kansa ya tafi da ba mu san irin shiga ukun da za a yi ba amma mun gode Allah duk inda wani ya fi kafikin sunna ai dai ba a kai saudiya da wahabiyancinta da kaza kaza ba sai da ta ga shehu ta kyale shi na ta san babanta hatta rabi'atul alamul islamiyya din masu suka kafa shi jidda sufin ne da komai shehu yake wa Saudiya fada a cikin sabilu salamu duk gashi nan a hannunmu kafa ku yi bid'a fa ku bi sunna annabi fa saboda za su dauke mu kamun Ibrahim lokacin an fara wannan gyaran harami tausi'a an fara yalwata harami shehu ya littafi akai shehu yake musu fada amma yi Allah daga baya yaran su da suka baza wai su waliyan ne yan bid'a su waliyar ne yan bidiya wanda shewa yake musu faɗa cewa ku bi sunna annabi fa kaza wani ya ce masa ai sayyidina umar ne ya ajiye shi annabi da shewa ce to kawo hannu irin na sayyidina umar din ya dauke in gani kawo hannu irin na sayyidina umar din kenan wannan kenan sannan a shari'ar nan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shehu radiyallahu yayi karo da mazajen mazhaba bayin Allah ne waje da sai dai kuma sun dankare a mazhaba wayo malikanci wayo namu na nan nigeria na kaza an yi littattafai shehu ya yi sabi shehu ya yi raf'ul malami mushiri yana cewa in kana so ka san waye shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a zahirin shari'a to mutum ya duba raf'ul malami ya san malamin hadisi ne wanda ya san shari'a ya san sokewa da da kaza shehu ya rafa'ul malami mutane suka ga Allahumma salli ala ai wannan littafi da shehu ya zai wa mazhabobi sallar gawa ne shi kuma mazhaba zai wa sallar gawa ba masu makanta bin mazhabobi ya wa sallar gawa hatta masu mazhabobin sun ce kakka dau magana mu sai ka san ina muka dauko ta duk sun faɗe kaza imam malik kaza su kuma suka fito da littattafai an yi littattafai ba adadi afirkan nan afirkan nan gaba ɗaya sai da taiwa shehu ca malamanta da kaza amma da ike asali ya ɗauka kuma Allah ya sa gaba shi kuma da almajiran su kuma shi kuma ga shi ya rafa ulmalani da shawarar littafai almajiransa kuma na larabawan da na baƙaƙen su kuma su ma suka yi littafai na kara sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babban birgewa kuma suka nuna afirka da muka sunna manzo Allah muke kuma ba mun ce mun watsar da mazhaban malikiya ba amma muna bin mazhaban malikiya ta imam malik din shi ta muwadda din ba ta mudawwana ko ta dan qasim radiyallahu ta'ala anhu a ce kuma muna bin mazhaban malikiya ta majoratin malikanci idan majoratin malikanci suka yi nan wani ya fanɗare guda ɗaya ya za a mu zubar da maganar majoratin malikanci kaza kaza suka nuna mutane manhaban ma sun fi su sani bare kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi wato littafai ne suna nan ba adadi illa mu yanzu yara mun ba ma duba waɗannan littafai ba ma kaza kaza sai dai mutum da ya taba in an fito mar da shi sai ga ashe bai taɓa sato ma aka an yi littafai abu ne aka shekaru ana yi an yi littattafai bare mu nan Nijeriya akwai gangariyar malikawa na ɗan ƙasin manyan malamai Allah ya da su waliya ne amma kuma dama ga jin haushin faila ɗin dama ga jin haushin kaza ga kuma wannan ya zo aka ga sun yi littattafai da yawa an yi musu littattafai shehu sani kafan ga radiyallahu anhu yana daga cikin sadaukin wannan fanni a wannan lokaci ya yi littattafai ya yi sabilun rashadi ya yi fasulul makali ya yi littafai da banda shauran malamai haka larabawan har sai da mushiriyar bugo littafinsa wanda ya tattare rado asinnatul augadi wannan littafi malikawa masu rikici ba suna bin malikancin ta imam malik ba ba suna bin malikancin ta sunan manzo Allah ba kawai suna bin sai da wannan littafi ya zo musu tashin hankali sun ga wannan littafi kuka suke saboda abin da ya kawo a ciki shehu manjani yake cewa mun gode Allah mutum ya ta rigima ya ta rigima gashi na an yi musu abin da ya hana su bacci gashi na an yi musu abin da to mun gode Allah almajirin shehu tijani din nan sahibul faizatu din nan wa'annan abubuwa duk da ake faɗa nan ya mun gode da yanda ake son shehu a cikin zuciya Allah ya kiyaye da wani waje sai kowa ya bi shi na amma yadda ake son sa dinnan tsayawa ya a sunnan manzon Allah da gaske abin sunnan manzon Allah sunnan manzon Allah ba ta fito na fito da tasawuf ba shari'a manzon Allah ce ba ta fito na fito da dariƙa ba ta manzon Allah ce ba ta fito na fito da haƙiƙa ba ta manzon Allah ce ba wani abu ko na shari'a din ko na dariƙa din ko na haƙiƙa sai maganar manzon Allah ce kuma ma ba magana ɗaya bi aikin manzon Allah ne ma a kai ya rayu aikin sahabbansa ne ma a kai suka rayu amma duk azubar da wannan don haka suka mutane suka ashe dai sufayen nan ba kan wallasan ba ne kuma a kan shari'ar manzon Allah suke sufaye kenan amma ba za a ga wannan a aikace a ƙuru-ƙuru ba sai an zo gidan shehu ibrahim radiyallahu anhu da wajen almajiransa to sai a ga wannan aiki ƙuru-ƙuru duk ga baki ɗaya saboda waɗannan maganganu na shehu tijani saboda wannan addu'a ta shehu tijani allah tabaraka wa ta'ala ya tarar da kuma tun daga marokon har me yasa muke faɗa wannan ba zagin maroko ba ne mu ma almajiranta ne tun da shehu tijani ya je ya zauna a ciki amma kuma magana shehu tijani ta fi maroko duk baki da ta fi abu saboda hadari yana yara ba su san kaza kaza duk waɗannan abubuwa to ina littafai duk suna nan mun gode Allah mun fara karanta mun karanta wani abu daga rajawa a cikin shifa'ul asqam na yanda bin sunnan manzon Allah din shehu yake da yanda bin sunnan almajiransa suke da yana bin sunna bai hana mutum ya bi dariƙa ba kamar wahabiya da suka gani bin sunnan manzon Allah da bin dariga bai hana mutum ya bi hakikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su addini ne duk gaba kida to wayannan ba sa amma an gode Allah littafai duk suna nan wayansu ma da rubutun hannun shehu wayansu da rubutun hannun almajiransa da rubutun hannunsu duk gaba kida ba wasa aka yi ba ba sakaci aka yi ba ba yanzu duk in an je kasashen laraba murtaniya din nan kuma hannun ƙasarmu mun gode Allah duk inda haka karatun Bukhari za ka ga almajiran Shehu Ibrahim mutum yana kora raƙum yana hadda sahihul Bukhari duk masallatan su gidan liman sai ka ga sahihul Bukhari bayan azhar tunda Shehu zama har ya gama rayuwa bayan azhar yake karanta shi ba kuma dole ne sai wannan lokaci ba amma bayan azhar da an yi da sallah azhar liman zai juyo akwai inda aka yi shaida ya karanta hadisi ko ɗaya ko biyu in ya iya bayani ya bayani in bai iya bayani ba laraba ne sun ji shi kenan ya rufe haka za su ta tafiya ko shekara nawa a yi sauka sannan a kuma juyowa tun nan da shehu ya yi izinin bukari na har gobe a haka suke haka mu ma nan kasar mu ya daga abin da shehu ya ce ku dinga karanta bukari dan duk ina aiko muku da hukunci kusan ina na ɗauko shi ka a dinga wannan rigima mun gode Allah duk da mu mun saba wannan sunna saboda raunin mu mun kama turmuzi amma saboda rauninmu ne an ce shi yana da sauki ko yadda ba san ilimin abu ba sa iya kama shi amma har yau muna nan kan eh, wannan abu na bukari duk inda aka gan shi to mu yara ba mu san wannan ba mutum sai ya dinga ganin a'a da lalata abu akai yanzu ne zai gyara abu ba haka bane ko kuwa shehu tijjani ya ce a rikon sunna mu ba ma rikon sunna ko ko dan ya ga wani yayi sakaci ba a yi, eh, yin hukunci da dan tagajan tagajan da wa- da- da sadaukan abun ake hukunci wa'anda suna kan wannan abun kwarai da gaske haka in an zo wajen sunna din saboda wannan wajen yana da hadari kwarai da gaske idan mutum bai san shi ba kai ya zo duk karatu ya ce sunna ce ya je yana faɗa da jama'a ko ko yana faɗa da bayin Allah ko yana faɗa da wani sufin da ya ga ya bi wata sunnar da kaza kaza yanzu ai su waɗansu daga cikin sufayen ne suka dinga faɗa da shehun da almajiransa akan zancen ƙabal duka har suka kafa shehu hujja ai shehin ka baya yi shehu tijani ai shehun ka shehu shehu yace ta nan za ku sallamarin Allah ne shehi na baya yi amma ya ce na yi na kama nake yi ko kuma shehun kusi da abdulkadir jilani yana yi ko kuma kuka ki waye ya fi gas waye ya fi koyi da gaskiya ba zan can muta shehu jilani ya ce mana mi ya ce yana nema wajen Allah kaza kaza muka kama kasancewar bai yi ba ba hujja bane haka ya gaya mana zamaninsa ne iyayen da yake zaune da iyayen da amma ya yi kukan abun ya yi roƙon Allah Allah ya kawo mai gyara abun kuma Allah ya kawo gyara abun duk ga baki ɗaya shi dai ga yanda Allah Shehu Jani ya ce ka a dinga binne mutum a cikin zawiya bai da abin da gawa a cikin zawiya ba laifi a bayan zawiya ko kaza dan eh, kabarin ya samu albarkar zawiya ita ma zawiya ta samu albarkar walin da wannan Ismail Azim din da yake cikinsa koyi da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haddu waliya sun tafi duk masallacin da yake da wani raula wani kabarin wani babba a ciki yanda da babban nan yana zaune yana kallon ka kazo za ka yi ibada sai mutum ya shiga nutsuwa ya to haka kabarin sama yanzu duk in mutum ya je kabarin manzon Allah Allah ya ta kai wa albarkan manzon Allah sa in zai sai ya ji ya nutsu yana ganin ga annabi yana kallon sa ya ce kaza to wannan shine babban amfani annabi zahirinsa da rasuwansa da abinsa duk ɗaya ne sallallahu alaihi haka mutum ya je jikin Ka'aba ya nutsu ya ga- yana ganin gashi a ɗakin Allah duk da imanin da yake a jikin Ka'aba duk da yana ganin a ɗakin Allah amma ba kaman yana kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan yana ganin to wannan ne albarkar da suke cewa duk ma ra- raular da zawiyar ko masallacin da ba wani kabarin wani bawan Allah ciki ba ta kai wadda take da kabarin bawan Allah ba a ikon Allah shi kuma daga Allah radiyallahu sahabansa shi kuma suka binne shi a ciki to ya za a shi kenan kuma yanzu kowa ma sai ce to ai tunda shi an binne shi a ciki ni ma sai an binne ni bayan yayi ra- hana a a a iya bin- binne mutum a bayan zawiya ne ko kusa da zawiya ko ka- kaza ba ciki ba to eh, kasancewar zamaninsa ne abin da ya faru kenan duka amma kuma magana sa ita ce radiyallahu anhu to don haka muna kan shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gode Allah mu sufaye ma mun yi tashe da bin shari'ar manzon Allah ta manzon Allah da haka ake zargin sufaye da cewa yan zahiriya ne wasu suna bin zahirin shari'a ba haka ba ne suna bin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam don haka za a ga ana yabo shaudu dan radiyallahu anhu yawa wa mushaddidan mai tsananta ne fittiba'i sunnati cikin bin sunna kan mutum ya ji wannan dole ne sai an yi bayani a nan wajen kan mutum ya je ta kwaso abubuwa ya zaci shine shari'a ya je ta tsanani a kai ya zamanto kuma ba shine a'a in dai shari'a ta manzon Allah ce kuma ingantacciya kuma wacce an yadda aiki da ita an yadda aiki da ita to shikenan ya dace gairu mustahilin ba mai sauƙaƙawa ba fiha a cikinta shehu tijani bai sauƙaƙawa cikin bin sunna li ahadin ga wani ɗaya illa man lam yamtasil amrahu sai wanda bai bi horonsa ba sai wanda bai bi horonsa ba wa kana radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi ya kasance ya huttuna yana zaburar da mu sai wanda bai bi horonsa ba ko kuwa ba shi da ƙarfi a wajen da zai iya ba to shikenan to wannan ba shi da ƙarfi a wajen ba zai iya ba to yana da hali ya hijira ya tafi wani waje da yake da ƙarfi ya tafi wannan shi yake kawo hijirar bayin Allah suna wani waje ga abu suna so su yi na bin sunan manzo Allah sallallahu ga na abu na gyara suna amma ba dama ko sarakuna wajen ba su yarda ba ko jama'an wajen ma ba ta yarda shi kenan ma sai in Allah ya bashi wani waje sai ya fita ya keɓe wani waje shi da jama'ansa kuma albarka wannan sai a ga waje ya inganta ya yi abubuwa to sai ya hijira ya yi kaza kaza da kaza to wannan kenan don haka aka ce wanda ake cewa malami wanda ya san bambancin faɗan malamai a karatu to wannan shine malami ya san wannan hukunci imam mali ya ce kaza a kansa shafi ya ce kaza a kansa ahmadu bin hanbali ya ce kaza asali dai gashi ko sahabbai ga yanda suka rakasa akai ga ga to wannan yana da wayewa duk yanda kuma yana da saukin hali duk inda karatu ya wani ya zo da karatu su ce oho to wane ya bi to lalle malamai sun ce in an bi wannan wanan ba komai ko ku a wannan karatu da ka bi wane ka bi ai ka ji abin da duk malamai suka ce sun ce ka a sake a bi shi duk wanda ya bi shi batacce ne kaza kaza to in malami ya san wannan ya san karatu amma ba kawai zan da garda dan karatu kadan da ya rawato ya ce shine zai yi barna da yawa da yawa da yawa abu to shehu da bai sauƙaƙe wa kowa wa kana radiyallahu anhu shehu da Allah ya kara yadda a gaishe ya kasance ya hustuna yana zaburar da mu ala salati safi a bisa sallah cikin jama'a sallah a sahu idza safarna idan muka yi tafiya dama mazaunin gida ba a ganin cewa ya yin sallah a cikin sauto me yake dama wai tafiya ce mai dan azaba ko mai dan shagalantar da mutum ga wahala ga an gaji an zo otal kowa ya koma ɗakinsa to nan kan a ce kafin mutum ya fito to nan ne mai dan zafi dama ko ka amma dai mazaunin gida kan ai ba shi da wani aiki sai wannan wani shehi ba a tambuwa ana yin tambuwa eh ana yin shehi wanda ya rasu na tambuwar kwanaki ya rasu radiyallahu shi ne shehin tambuwa ana yin abin siyasa din na wannan katin dan zabe ana tambayar mutum kasarsu da kaza da aikinsa shi aka da ce shehi to me aikin kai ce sallah aka ce a ashe wani ike kai sallah sai ka ga nan ba ni wani aiki sai ita in ka ga na fito sallah zan ba mutane ta asuba in na koma ga ga wata ta azhar zan ba ta azhar ta ta magariba ta isha wallahi ba da wani aiki sai ta sallah shehi wani aiki ce sallah na gaya ma rubuta radiyallahu ta'ala anhu to kaga to shi yana horon mu yana zaburar da mu ala salatu safi a bisa sallar jama'a sallar sahu idza safarna in mun yi tafiya wa yaqulu shehu jani yana ce mana man lan yusalli ma'akum duk wanda bai salla tare da ku fi safi a cikin sahu a jama'a la tatruku yurafi kan ku bashi ya abokance ku yurafi ku ya abokance ku domin an ce masifa an za ta shigo ta wajen su za ta shigo radiyallahu ta'ala anhu to waya kulu shaudan yana cewa almuhafazatu kiyayewa ala salati sabbi abu sallar jama'a yasrifu Allahu biha aksar almasaili Allah yana kautar da tilin masifa da ita sallah cikin jami'i Allah yana tara za a shirya wani abu ma wani abu ya ba kuma sani ba ma har ayi a gama albarkar sallar jama'a to wanda kuma baya yi to kuma in bala'in ya taso shi kuma ya zama shine kofa a billahi shi kuma ta wajensa zai shigo to shi yasa da yake da sufaye ma duk gaba da to bayan sufaye suna ganin abinda Allah ya ɗora musu ko su ji izini daga Allah ko malaman su yi musu izini shiryar da halitta iya ƙarfinsu to ita kwa sallah ita ce babban mai taimakawa wajen shiryar da jama'a in dai mutum ya sa sallah a cikin jama'a san Allah yadda za a ga ya ci nasara ai ta zaton wani mukaminsa ne wani shi kwanan sallar ce inna salata tanhi anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar to mun an gode Allah shi ga zikrullahi ga ga sallah da shikenan sai magani sahabbai sun ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi saurayi wani da yake sallah da kai din nan duk barna yana yi haka hadisi ya zo amma dai yana sallah tare da annabi duk barna sai manzo Allah ya ce sallah za ta hana shi ku kyale shi sallah ba za ta hana shi Allah ya yi gaskiya inna salata ne anil fahasha'i wal munkar wannan kuma wani lokaci ne Allah ya Allah ya hukunta zai shirya amma kuma akwai lokacin da kuma zartarwa za ta abubuwa amma gashi Allah ya sa shi a hanyar shiriyar ya zo ya ta sallah tare da ni ya ta sallah din nan duk gaba ki ya mu shirya ce in dai aga mutum ya kama hanyar shirya din ko a wataki anan shirya bata zo masa ba to a yi mar kallon gaba ba kallon wannan lokaci ba duk gaba ki ya wa min mutaba'ati yana daga bin shehu tijani abul abbasi ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kasaratul mahabbati yawan soyayya shehu tijani da ahlul bait ga sharifai ya'yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal hasi da kwadaitawa ala tauqirihim abu sa girmama su wa ta'zimihim da girmama su da kalmomi ne duk fasara su daya wa adami izayatihim da rashin cutar sharifai don haka ma da farko ya hana auren su don kan mutum ya zo ya cuce ta ya zama ya cuce kakarta ne duk gaba kiɗa amma daga baya akwai ɗan sauƙaƙawa a ciki duk gaba an ce to kuma bayan Allah ba su aure su to kuma waye a bawa fasikai kenan ko kuwa yi kaza kaza abu wannan dai dan na abu tsakanin mata da an ce zama haƙori da menene harshe da haƙori ma wata rana sai an saba wannan duk ba zai abu ba don haka Bukhari da ya rawaito wannan hadisi na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai da faɗi mata tsokar jiki na ce amince Allah ya tabbata a gare ta yana yana damuna abin da ya dame ta sai Bukhari ya biyar da hadisin ya biyar da hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan sayyidina Ali kuma ya tambaya tace dan abu ya shiga tsakaninmu da shi yayi fushi yana masallaci kaman Bukhari yana so ya nuna tofa ba irin faɗa na mata da miji ko na abu ba wannan ba da shi ake ba a dai mutum ya cuce kaza kaza mata da miji kan dole a ɗan yi fushin wani abu gaba kiɗa shi ake cewa damuwa na abu ba wannan ba to da wannan duk gaba to yana daga abin shaujani girmama sharifai ko mun gode Allah ba za a ga girmama sharifan da son su ba kuma sai an zo ɗari ƙashe wuce jani radiyallahu ta'ala anhu sai an zo ɗariƙa shautu yana daga abin da shehu ibrahim shautu da ne ba wani abu ɗabi'a ce guda ɗaya ya tashe da shi girmama sharifai har ya zamanto suna almajiransa duk baki ɗaya shehunanmu suna faɗa wata rana ya zo kano shehu ibrahim abdullah ya zo kano bargo ne aka shimfiɗa shi duk waɗanda suka kawo turare a zuba duk waɗanda suka kawo turaman zani irin abubuwa na hadiya duk abu bargon nan yadda ya cika sai ga wani babban sharifi ya zo gai da shehu rabia daga cikin sharifan kano su shehu mahantu ya ga shehu sharifu wani ne kaza kaza shehu ya girmama shi bayan abin da shehu ya ba shi kudi sannan shehu ya ce a naɗe wannan fadawa su kai maha gida gida aka yi da shi to wannan an yi an yi ba adadi radiyallahu ta'ala to haka kuma duk almajiran shehu radiyallahu ta'ala an yana da girmama mutane biyu an gaji girmama su mahaddacin qur'ani da sharifi mahaddacin qur'ani ba sai ya shigar da wata ko ta fitina ba kasancewar da mutum ya ji mahaddacin qur'ani nan ne za ga yana girmama saboda an ga yana ɗauke da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma sharifi shi ba ya zo da wata ko ta fitina ba da an ce sharifin nan ne inda mutum yana da hali zai yana ganin yana ba kallon kakansa kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadha kulluhu wannan dukkansa min shiddatil mahabbati da bin sunnar da girmama sharifan da girmama malaman al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girmama musulmi kai da girmama duk al'umma annabi ma wannan duk gabaki daya min shiddatil mahabbati li sayyidihim sabida tsananin soyayya ga shugabansu ne su sharifai ɗin allazi azumu wanda suka girmama min ajilihi sabida shi ita ma shari'ar wadda ta girmama sabida shi sabida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma malamai da suka girmama sabida manzon Allah su ma kowa dai ma'ana duk san manzon Allah ne ya kawo wannan min ajili wa man arada duk mai so an ya arifa ya san qadara ahlil baiti girman sharifai waya arifu ta'azima shekina kuma ya san yadda shehu mu shehu tijani yake girmama su radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi lahum yake girmama su falyudali taqayidana to ya duba littafin mu da muka yi in ji shi ibn al-mushri dawa malami ne mai talifi ya duba littafin mu da muka yi al-musamma wanda muka ambaci littafin bi nusrati shurafa'i taimakon sharifai fi raddi ala ahalil jafa'i cikin raddi ga 'yan jafa'i masu zagin sharifai da kaza kaza ko mun gode Allah duk zamani sai ga almajiran shehu da su suke karewa sharifan yanzu wahabiyanci da ya taso da aka sa sharifai a ƙasar nan a gaba ba don almajiran shehun ba da ina za su je duk gaba ki ɗaya to haka tun zamanin shehu tijjani ma haka kuma duk zamanin kowane walima waliyai su suka dinga kare musu duk gaba ki ɗaya duk da galibin waliyan ma sharifa ne za a gani fa inna aksarahu kilin wannan littafi katabtuhu na rubuta shi ne min sama'i anhu abinda naji daga Shehu Tijani maganganun Shehu Tijani na na rubuta a cikin wannan littafi naji radiyallahu anhu Allah ya kare yadda gare shi huwa kitabun shi littafi ne sagirul jurmi mai dan karamin jiki ba littafi ne dume mai ba amma kasirul ilmi akwai ilimi mai yawa a cikin sa ila can magarib za a same shi bi nusratu shuraka ila nan ma an tanda zamu tambaye shi nusratu shurafa'i fi raddi ala ahal jafai ko yanzu da an tambayi internet za ta watso shi insha Allah kasirul ilmi mai yawan ilimi fi fada'il ahlil baiti cikin falalar sharifai alaihimus salamu amincin Allah ya tabbata a gare su ko kuma fitina da ta shiga yau da mutum ya girmama sharifai tun daga mazancan su sai na alin kaza kaza kaza kuma sai ai mai jifan cewa ko shi a da kaza tun kan shi a mutane suke girma manzo Allah sai yanzu dai mu dai tun ka ta shigo kasar nan washe zai ce sai da shi a ta shigo sannan aka san girma sharifai jikoki kowane gida sai ga Fatimatu kowane gida sai kaga sharifai jikoki Ahmad da Abu sai kaga Aliyu sai kaga kaza duk gabaki daya to girmama sharifai daban zancen shi'a daban in zancen girmama sharifai ne shi kenan gaskiya ce muka haɗu da su in zancen wani abu ne daban kuma a uzbillahi duk ga baki da amma shehunan musu suka san muka tarar da su da girmama sharifai da komai duk wanda ya ga shehu abul fatih radiyallahu anhu ya ga zamanin shehu abul fatih ya ga abubuwan ya ga maulidin shehu abul fatih ya ga yanda yake da sharifai ya ga da ya ga girmama sharifai tun kafin wani zancen shi a ko ko kaza to da dukkan ma shauran shehunnai wa amma haluhu amma halin shehu tijani ma ashabi tare da sahabbansa fala azunnu ba na zaton annahu yakunu li ahadin wani mutum yana da irin wannan hali illa man kana min shama'ilil mustafa shehu tijani ya samu wannan hali daga halin manzon Allah koyinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah yake da sahabbansa to shi ya ba shehu tijani wannan fa inna kulla man alal julusa duk wanda ya tsawaita zama da shehu tijani duk wanda ya zama yana tare da shehu tijani ma'ahu min atba'ihi na daga mabiyansa ya zunnu zaka ga yana zaton bal bari dai ya ataqid zai kudurce a zuciyarsa ba to ba annahu yuhibbu aksara shehu tijani ya fi son sa akan shauran kowa daga sahabban shehu tijani gani yake shehu tijani ya fi son sa kafin akan shauran jama'a min jami'ihim daga dukkansu min kasaratu saboda yawan husnu kulkihi kyakkyawan ɗabi'un shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu wa min manaqibihi yana daga darajar shehu tijani ilmuhu bil waqati sanin lokacinsa wa huwa ilmu shi ilimin sanin lokaci dinnan ilimi ne kasin keɓantacce la ya'lamuhu ba wanda ya san shi illa ba'dul kawasi sai ba'abin keɓantattu min al'auliyai na daga waliyai. To, lallai yanzu mu abin da muka sani agogo ya shigo. Agogo ya shigo yanzu da an ce karfe nawa da mun tsara kanmu za mu kalli agogo. To, ikon Allah kafin agogon nan an yi nau'i-nau'i na agoguna kala-kala. an yi nau'i nau'i na agoguna kala kala a sa sanda cewa an ga inuwata ta kai kaza shine karshe kaza inuwata ta kai kaza lokaci kaza inuwata ta kai kaza lokacin azhar inuwata ta kai kaza lokacin la'asar kaza da daddare kuma harunan rashid tun zamaninsa kafin baya ba harunan rashid ya sa an yi ana yin wani irin ginshiki abu ne kamar ginshiki na kakin zuma kakin zuma za a tara a yi wannan ginshiki sai a sa lagwani a ciki to sai a kunna shi da daddare ya dinga ci to iya an san daga lokaci kaza in ya kawo wannan candir in ya kawo kaza karfe dare ya kai rabi ko dare ya kai kwata in candir ne ya kawo kaza dare ya kai rabi in candir ne ya dawo kaza dare ya kai kaza in candir ne ya dawo kaza dare ya kai kaza da haka suke san to wannan kenan amma yanzu idan ka tafi kuma zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ikon Allah su kuma nasu sanin ya fi ƙarfin haka su ba da wani abu suke ba saboda tsaba ƙwarewa da gwadawa ko ta karatu ko ta aiki za su iya sanin yanzu dare ya yi tsarani ko dare ya kai rabi ko dare ya yi kaza a jikinsu ko saboda wani aiki da suke yi yanzu akwai aikin da mutum yana yanzu misali mutum yana saukan ƙur'ani ya saba zai iya sanin cewa in ya fara karatun Qur'an nan daga karfe kaza awa kaza ike yi to in ya rabi kuma bai tsaya wasa bai tsaya kaza in ya rabi nan ya san yanzu kaman awa karfe kaza ne ko ya san kaza ko mutum wuriji yake ya san in ya fara salatul fati kaza in zai yi dubu masalan tana daukar sa awa kaza to in ya rabi ya san kaza to kila da wannan suka dinga amma yanda annabi sallallahu alaihi wasallam suke faɗan lokaci to wannan abu ya fi karfin hankali wanda ya saba sai ya ga agogo ko ko sai ya irin wannan gwadawa da su abu din kaza ya ji da su suke faɗa saboda da mutum ya tashi zai san dare ya tafi da yawa ko dare bai tafi da yawa ba kaza to wannan kenan Allahu alam wannan sai dai sai dai ibn al-mushri yake faɗa ko kuwa lokutan nan komai na Allah yana da zahiri yana da ɓoyensa yana da baɗini yana da zahiri zahirinsa mun gode Allah gashi nan duk ta ilimi ta kowa kowa ya sani amma baɗininsa akwai bayan Allah da Allah ya sanar da su ba sai sun kalli wa'annan abubuwa na zahiri ba yanzu wannan agogo wanda ta ce ta zahiri kowa ma yanzu sanin lokacin nan a zahiri ya zama wali da an ce karfe nawa zai ce kaza idan yana da abun awon dumi ko yana da abun awon sanyi zai ce yanzu masallacin nan digiri kaza ne na sanyi ko ko digiri kaza ne na zafi ko ko duk yana da wannan to wani kuma bawan Allah Allah ya sanar da shi wannan ba sai ya duba wa'annan din ba zai iya cewa yanzu daidai lokaci kaza ne kuma da za a duba agogo sai a ga shi kuma ta Allah ya sanar da shi a nan sai mutane suka kasu uku sai mutane suka kasu uku akwai arifai tun daga annabawa da magadansu a cikin wannan mukami su sabida sanin hadaran Allah da suka yi ba sa bukata sai sun san agogo ko sai sun kaza da wannan Allah yake sanar da su zamani faruwa ya halitta ne daga halittan Allah an kai lokacin ma da ba zamani kwata-kwata kafin ai dare da rana ba zamani ba kaza to wannan suna ganin sa wannan wani dan abu ne dan kadan wannan ba akwai mahadil abbasi wani sarki ne din aka yi lido da shi shi yake ci din aka yi lido da shi shi yake ci din shadaranji wannan abu da din an yi da shi shi yake ci sai su ake tambaya abin mamaki sarki wannan wani tsafi ne ko ko wani ya ba tsafi ba ne to an ga diga diga ya ha ba ni da nake juya mulki na gaba daya ni kaina ma ina cikin daula nake juya kasan nan gaba daya sai dan wannan kasko a gaba na sai dan wannan farantin a gaba na zai gagare ni in juya shi a ga to da irin wannan da irin wannan su yanzu sun san hadaran Allah to sai magajansu kuma ba su kai wannan ba su kuma saboda sanin wa'yan sufofin Allah da suka yi da irin abubuwansu su ma sun sami irin wancan ilimi ba sai sun duba agogo ba to sai mu kuma na zamani mun gode Allah Allah sai ya fito da wannan abun a ƙwarewa ta ilimi ta jarrabawa ta waye tura wannan suka fito da waɗannan abubuwa dukkansu waliyai ne illa illa wanda suka bi manzon Allah waliyai na shari'a waliyai kaza wa'ancan ko waliyai ne na halittan Allah ne ilimin Allah suka bi duk baki daya ba zancen aljanna yanzu ake ko zancen wuta ba za su samu alheri a wannan abubuwa da suka shishirya wa jama'a za a ga rayuwarsu ta yi kyau rayuwar tura dinnan ta yi daɗi ta saboda wannan abubuwa na amfani duka da suka shishirya wa jama'a duk baki daya saboda in an duba abin duk baki daya suna cewa duk yana koma ga Allah ne tunda wannan duk kudura Allah ce yana koma ga ilimin Allah yanzu duk wannan agogo da wannan lokaci da wannan sani yana komawa minti ɗaya ɗin sakon ƙas wannan abu da ƙas ɗin nan duk zamanin da komai ya koma ɗan wannan ƙas ɗin ɗan wannan ɗigon kawai komai ya koma masa ta shi kuma yanzu ya mutum ya koma ya san menene wannan shi kuma abun mamakin wannan kyas ɗin shehu yana gaya wani mutumin saudiya wani mutumin saudiya da yace da shehu shehin ka bai iya fassara qur'ani ba shehu yace sabida me yace ya ce Allah da yace yana tare da mu yana tare da mu ne da zatin sa da hazaran sa shehu yace to me kake so yace yace ina so yace yana tare da mu da ilimin sa shi yace da shehu ina so ya tare da mu da gurbin sa sai ya ce to in dai ga gurbi ni zan iya yin wani abin ban gurbi kaza za ta iya yin kwanci ta shi kuma Allah ina ya tafi ku da a shari'a a ƙida ku ta faƙi haka ku yadda a ce Allah ya je wani waje ko kaza to ina ya tafi ya ban gurbi shau yake ce masa ka shau yake ce masa ga ya ka kama Aisha ba ba rabbul izzati ba manzo Allah ma yana nan tare da mu da zati ce wannan ya fi shau ya ce duk in mun yi sallah ya mun gaida shi assalamu alayka ce balarabe ya ce da wanda baya nan assalamu alaika duk gaba kuma gashi yanzu duk mazalla ya ce mana hadisai ingantattu na bukari sahabbai wajen guda uku suka rawaito shi duk an sa mutum a kabari sai an zo da manzo Allah ya tambaye shi me ka sani akan wannan mutum za a zo da shi ya ce a lokaci guda dai ba za mu ce mutum ɗaya ake binnewa a duniya ba to yanzu ko mutum nawa aka binne a duniya yanzu kowane kabari ga manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallam ce mana manzon Allah yana tare da kowa kaza shi ya ce yanzu ma ka barin gaya ma yanzu sakon sakon ka ga dai sakon da yayi akai shine farko karshen abin da ya faru a duniya agogo wannan da ya shigo mana wanda suka ajiye sakon amma sakon din yana tare da na mahudan rana na mahadan rana na gabas na kaza kaza bugawa sa duk tare yake bugawa yes din nan sai dai wani ya buga karfe biyu wani ya buga karfe uku wani ya buga karfe hudu ka amma ce to sakon ya iya wannan to wannan wani karatu shehu yake faɗa ba na wasa ba yanzu sakon yana tare da kowa a mahudar rana da mahaɗar rana da kaza sakon din nan tare yake buga ta nan mutum zai sa sakon din nan hazaran Allah sakon din nan shine asali in ya buga 60 a ce minti yayi in ya minti sittin a ce awa ta yi awa ita kuma goma sha ishirin da hudu a ce kwana da yi ishirin sha biyu ta rana sha biyu ta kaza kaza yanzu an yi kwana kenan kwana din nan shi kuma yanzu kwana duniya kullum kwana muke kullum tashi muke kullum kwana muke kullum tashi muke amma kuma aka ce kwana bakwai ne kwana bakwai ne yanzu kwana bakwai ne shi ya aka yi zama bakwai ya aka yi zama bakwai duka yanzu shi kuma kwanan nan shi kuma bakwai din nan ta nunku biyu da dan wani ya zama wata satin nan ba mu iya bambanta tsakanin sati na da ya shige da sati ga sai dai ayyukan da ya faru a ciki ya zama bakwai ya zama wata shi kuma wata in ya fito ya faɗi ya koma yanda ya fito in ya fito shi ne dai muke gani da kaza shi kuma ikon Allah aka ce sha biyu ne shi kuma domin aka ban mu tsakaka haka duk gaba ki daya to sha biyu ne haka shi kuma in ya sha biyu shekara ta yi ita kuma shekara din nan kowa iya shekarunsa wani ya goma wani ya kaza kaza to wayannan duk gaba ki daya haka muka zo muka tarar da su haka aka tarar da su ajiya ce amma ta Allah ta fara daga annabawa ta taho wajen malaman kowace al'umma har ta zo wajen kowace al'umma mu al'umman manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam masu bin larabawa ne saboda al'umma ce ba larabiya masu bin larabawa ne dare shi ne farko sannan abu kun gaji mu baku ko gobe sha mu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dare shine farko sannan wayewa garin wayewa gari yana bin dare yanzu daren jiya juma'a da dare sai a ce daren asabar asabar yau kuma wadda take gabansa su laraba haka suke ba za mu san wannan karatu ba saboda nefa ta zo tv ta zo abdiya har gitse wani malami na tun da aka soma sinima aka soma kaiwa sha biyun dare a wajen su ido biyu har ma tv ta zo mutum ma sai iya kwana ma yana kallo ko ya kwana yana mitin ko ya kwana yana harkoki saboda akwai lantarki to sai wannan abu ya amma su mutanen ƙauye wanda duk ba su da wannan su sun san haka da magariba ta yi an kulle sai yanzu kamar an shiga gobe sai a yi tabbaci a yi tabbaci har a waye gari kuma har da magariba ta yi an gama wannan yanzu kuma to yanzu irin wannan ba zai zo mana sai azumi ya zo yanzu azumi da an ce an ga watan ramadana to gobe ta shiga yanzu mun shiga cikin ramadana in harami ne ma sai ga an hau tarawihi saboda an shiga ramadana haka kuma da an ce an ga shawwal an ga watan sallah to gobe ta shiga ramadan ya huce rannan ba za a yi tarawihi ba saboda ma'ana su laraba da daddare suke fara ikon Allah sai arfa ce kadai ta botse annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce arfa tana farawa tun daga walaha tun daga kaman karfe goma arfa take farawa ranar duk arfa ce amma ba a tafiya wajen arfa masu wajen goma ko wani abu arfa tana fara daga wannan wannan lokacin duk wanda ya shiga filin arfa sunansa alhaji haka ko da daddare ya zo ya shigo filin sunansa alhaji har sai alfijir ya keto arfa ce ta kai gobe ita ikon Allah ba ta fara da daranta na baya ba ta yanzu ba ta faɗi ba ko tsakar dare mutum ya zo filin ya tarar da arfa shi ne kamar sha ɗaya ko goma yawwa amma tun daga nan sai alfijir ya keto arfa ce kaɗai take da wani dare da ba nata ba ta ɗau wannan ita kuma sunanta arfa ita kuma ma'arifa ita ta fi ƙarfin ƙa'ida ita kuma tana da wannan ko kuma don Allah ya nuna ma'arifa tun kana iya tafiya a haske iya abin da ka iya gane shari'a kuma har ka ji ka shiga abu duk gaba gida ko kuwa hadarorin ma tun kana ganin laraba farare wanda ka sani ma haka je ka tare da bakan fata ma tsakar dare wanda ma dai hikima ce ta Allah to wannan kenan mu masu bin addinin larabawa ba laraban addini dare shi ne farko sannan rana ikon Allah wannan shi ne asali shi ne duhu shi ne asali sannan Allah ya tsago haske da wa'atul lailu na salaku minhu naharu wai rana dinnan daga dare aka zaro ta duk gabaki dai ma'ana dare shi ne abu su kuma turawa su kuma turawa su kuma rana ce rana ce taso ƙarshenta yana sha biyu a ce morning gari ya gari ya waye su kuma ranan nan suke rana suke bi rana suke wa aiki kawai tun daga sha biyu zuwa sha biyu iya rana ita ce tasu don haka su kuma daga Allah amma su kuma bil'amu bin ba'ura ya sa musu wannan shi ma kuma Allah ya ce Allah ya sanar da shi ismal azim fansalaka minha sai ya zare daga ciki zahiri zagi ne kuma dai da irin iliminsa bil'amu bin ba'ura ya kafa musu wannan duk gabaki da su kuma ya ba su rana tun daga rannan ikon Allah tun daga ranar ya zama kere-kere tura ne suke yi tun daga ranar kuma har abada har abada kira sai dai balarabe ko mai bin addinin balarabe ya zo ya koya wajen bature saboda ayar su rana ce abinsu a sarari yake ba sai da wani abu na koya abinsu bincike ne bincike ne daga Allah Allah ne ya sa musu wannan shi kuma tun daga ranar da imma khadiru shi kuma ya sanya wannan al'ada ta larabawa saboda mutumin yaman ne a wata magana ko almajirin annabi ibrahim ne a wata magana tun da ya sa wa larabawa wannan to su kuma larabawa su kuma kullum su san a san allah ko a san addini ko a san dai wani abu na ɓoye na ma'anar Allah ko lahira ko su kuma su ne shi kuma balarabe karatu ne nasa karatu na addini na kaza kaza ba laifi ya zo wajen bature ya koyi kera iya nasa amma duk da wannan koyar da suka har yau da sai an an san musu wani technology har yau ga makamai nan sun kasa har yau ga kaza kaza nan bare kuma mu mabiyan larabawan kaza kaza kuma sai an dan san mana har yau ba wani technology da za a ce kaza kaza amma har yau dai su sai mu ga to yau technology nan da suke wa'annan jirage ko suke wai boye shi suka yi ne suka yana nan a jinin su yana nan a inda suke tafiya sai dai ikon Allah da mu masu bin larabawan da su turawan masu bin bil'am bin ba'ura da duk ayatu na zahiri ne duk da daren da rana ba su ne muradi ba Allah da yake bayan dare da rana Allah shi ne muradi wata irin lokaci ne yanzunna yanzunna ita ce muradi yanzunna ita kuma yanzu dinnan tashi hankali ce automatic ce da daddare a ce yanzunna da rana a ce yanzunna jiya a ce yanzunna yau a ce a ranar ba za a iya cewa da daren nan ba za a iya cewa ba to duk dai ma'anar wannan f wannan sakon din nan kenan to tun da haka ne annabawa da arifai masana Allah magadansu sai suka duba suka ga sufofin hadaran Allah gangariya guda shida ne tajallin Allah guda shida ne zatinsa a hadiyansa wahidiyansa sai inuwoyin wa'annan ko wa'annan wa'annan dare da rana ne dama kuma duk sun raba dare ya ɗau rabin awoyi rana ta ɗau rabin awoyi yanzu dare baɗini ya ɗau zati ya ɗau ahadiya ya ɗau wahidiya zahiri kuma ya ɗau muhammadiya ya ɗau ahmadiyya ya ɗau kilafa shida su kuma annaba suka zuwa su daga haka sai jami'a allan da ya tattare wa'annan sufofin nasa shi allan zatin kan in suka haɗa kuma bakwai diga baki da sai kwana bakwai ne sati kwana bakwai ne amma kwana ɗaya ne cikal wannan ranar da ta kullo din nan ta haɗi muka shiga dare ya yi ta tafiya alfajir ya keto kuma kaza shi ne dai jiya shi ne dai gobe shi ne dai kaza sai dai kila abubuwan da muka yi a ce abin da aka yi a laraba ba shi aka yi a kaza kaza ba amma su annaba da komai suna iya bambance annabi da ya da ya kalla ba sai ya ce ba sai ya ga wani abu ba sai an yaƙi ba ko ba sai an yi wani ta annabi zai iya cewa yau muna juma'a annabi ya ce yau muna juma'a annabi ya ce yau muna kaza sabida shi kuma Allah hadaran Allah yake kallo ikon Allah jazabarsa bata hana ya san duk wannan ba to sai magadan manzo Allah magadan annaba su kuma da ba ba su iya gano waɗannan haƙa'iku ba su kuma inuwa waɗannan sufofi suke kalluwa su kuma sun san akwai kudura ta Allah su kuma akwai kudura da irada da ilimi da rayuwa da magana da ji da gani bakwai kudura irada ilimi rayuwa sai zance sai ji sai gani wa'annan sufofin Allah ne duka baki alqudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu wal kalamu was sam'u wal basar wa'annan kudu gangariya na Allah tabaraka wa ta'ala rayuwa ilimi kudura irada sai uku kuma mabiyan wa'annan ji da gani da magana to wa'annan gabaki daya su suka haifar da kome su suka haifar da ko su suka haifar da suka halicci kaunin nan gaba ɗaya da a ce Allah ne halicce ta ko suka haifar da su kuma magadan annaba din har yau bayan Allah din ne wale din su ma su suka ce ra kwanaki bakwai ne saboda waɗannan sufofi guda bakwai su ma da sun duba ba ruwansu da su duba agogo ko ba ruwansu da su ji an ce kaza ba ruwansu da su kuma an ce kaza sai dai daga Allah sai suka yi musu suna sai suka yi musu suna ranar lahadi ita ce ta farko tun daga awwal Allah ba shi da farko tabaraka ta shi ne farkon ma tun daga zati ahadiyya wahidiyya muhammadiyya ahmadiyya kilafa sai hadara jami'a din daga baki da sai suka ce zati shine awwalu awwal azalat farko sai ahad ahadi sai nasara suka dauka sai so ga ranar bikin su ga ranar kuma saboda ranar ne ranar fara komai farin tajallin Allah farin kaza abin duk daga Allah ne suke daga baya ne kuma ya zo ya zama zancen duniya zancen sana amma duk wanda suka kafa wannan abubuwa suka dauka yanzu lahadi a ce ahadi isnaini kuma litinin wadda take biyawa wannan sai sula sa'a talata wadda take biyawa wannan uku arbi'a a hudu alkhamisu biyar alkhamisu biyar yanzu hadarori biyar sun faru harar zati ahadiyya wahidiyya uku muhammadiyya ahmadiyya biyar sai kilafa me ma'anar kilafa me ma'anar ranar juma'a ranar da hadaran Allah da hadaran ɗan adam ya halicci annabi adam ya sa annabi adamu kalifansa zahiri khalifa ne amma ba ne hadaran Allah ne ba karfin Allah ne komai Allah ne kaza sai aka sawa ranar ranar juma'a rana ranar da ranar jam'i ranar juma'a annabi ya ce mun goda mu kuma idin mu kenan saboda kamar muna da wajen shiga idin mu kenan dan haka juma'a duk abin da ta samu na dara saboda adamu ne fihi kulika adamu fihi hubita wa fihi kaza kaza kaza saboda ranna amma babban girman saboda kuma ba kowane ya sani ba ranar aka naɗa shi kalifan Allah ini ja'ilun fil ardi kalifa ranar juma'a yanzu shida kenan alhamdulillah kilafa tun daga wahid zati ahadiya wahidiya muhammadiya ahmadiyya kilafa shida kenan ranar juma'a ta kare sai ranar asabar in ka haɗa wa'annan shida duk gabaki ɗaya kuma asabar tana hukunci a kansu daga yahuda suka ce ma dalla mu ko ga amma yanzu in ka dau za to shauran ya zaka yi da su in ka dau hadiyan shauran ya zaka yi da su in ka dau hadiyan shauran in ka dau kira kai duk ku hada ga baki daya ranar asabar kenan mu kuma ta kaman sun fi kowa tarawa sai dai kuma annabi ya ce mu mun fi sabawa mun gode Allah saboda zahiri mu da muke da ranar juma'a wannan suka ɗauka wa'anda ba su to an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya fara halittar sama ranar lahadi kaza ranar litinin ya faɗi duk wa'annan ranar asabar ba a yi komai ba ce to ranar asabar ranar mai sai manzo Allah ya ce ranar makirci ce da sallallahu alaihi wasallam ranar makirci ce da ranar su ba yahuda suka ce a ranar ce da Allah ya huta da ya gama wannan wahalhalu kwana shida ranar ya haɗi kan gado ya ɗora ƙafa ɗaya ce al'ana istirahatu yanzu na huta da haka alƙur'ani Allah yake kore wa kansa wa man sana min lo wallahi ban gaji ba tabaraka wa ta'ala bari a ce na huta to yanzu dai kwana bakwai din nan dukkan su wajen annaba da wajen magadan su wani magana ne na hadaran Allah to wa'inda ba san wannan ba su kuma suka gaje su haka su kuma suka ce dangane da sufofin Allah ne dangane da sufofin shi yanzu annabi da ya kalli rana ya san kowace ce ba zai iya cewa ka su kuma wa'annan su kuma ce a saboda wa'annan sufofi ilmu da kudura da irada da ilimi da kaza kaza to mu kuma mun gode Allah haka muka zo muka da ita magadan wa'annan tun daga turawan da ko laraban gabaki daga shi nan sun fitar da ita daga baki da to ita take maimaituwa ta zama wata ita take maimaituwa ta zama kaza kaza fala ayi hal su dai annaba nan da magadan su kamar Shehu Tijani Abul Abbas da sai ya faɗa wayannan ba sai sun kalli agogo ba ba sai sun kalli kalanda ba ba sai an gaya musu kowace rana ba sai dai dan su nuna mutane su ɓaddabani su nuna amma hasken da yake idansu da yadda Allah yake ganin abinsu dai kaza kaza to in aka tafi a nan mu mun gode Allah al'umma manzon Allah mu ranar mu ranar juma'a ce sai dai yan soyayya sun ɗau litinin ma saboda rana aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi ma suna yin ado suna yin kaza kaza to ranar asabar ita ma diga ta to Allah ya maganganu kila shi yake nufi yake cewa shehu tijjani radiyallahu Allah ya bashi sanin lokaci lalle ilimin lokaci ilimi ne babba a cikin walittaka da ilimin lokaci da ilimin kwanakin ma da ilimin kuma duk in an duba dama duk wayannan karamomin waliyai da duk wayannan maganganun su su ne a zahiri wannan ilimin technology su physics din su waye su su kuma waliyai a baɗini duk Allah yake sanar da su wannan duk amma ba wani bambanci tsakanin su illa wayannan Allah ya ba su a zahiri da Allah ya karama annabi Muhammadu ma sallallahu alaihi wasallama al'ummarsa Allah ya Allah ya fito da ilimin ma kowa da kowa ma gashi nan ya sani yanzu ba sai da walita ba ba sai da wani gwatawa ba da an ce karfe na mutum ya kalli agogo ce karfe kaza ilimi ne babba da kaza kaza kuma wannan shi ma mai zamanin wannan shehu ibrahim duk yanzu diwa na wa'annan maganganu ne duk a ciki amma mutum ya daga ɗawaitu wasa na naɗe na sauƙaƙe hanya zuwa ga Allah ga duk mai so ɗaya mutum zai wannan a ɓoye ne amma ga mota ta naɗe fur sai a je Kano tabara ga fur a dawo yanzu a hau jirgi a je wajen Allah a je maka yanzu yanzu yanzu a hau jirgi a je wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shehu dan dan shehu hadi yana cewa duk in wani bawan Allah ya ƙara kusanta da Allah ya ƙara ilimantaka cikin Allah sai wani ƙira kuma ta zahiri ta fito sabuwa a ce an yi wani new modern kuma yanzu sabu amma wancan a ɓoye ne amma to sai Allah ya nuna a sarari don haka wannan zamani ƙere-ƙere ba adadi saboda wannan zamani bayan Allah da suke ci gaba cikin Allah da suke sanin Allah tabaraka wa ta'ala dai kaza kaza to yanzu irin waɗannan abubuwa an yadda da shi ma ina za a je a samo masu karantawa bare ma kuma aka kore shi gaba ɗaya sai dai kuma littafin duk yanzu irin waɗannan abubuwa ga sunan su ne cikin su butu hatin nan mukiya su ne cikin su kashi su ne su kaza amma ga su a ajiye ba su to bare ma a kore su gaba ki ɗaya a ce babu duk gaba ikon Allah amma kuma shi turanan suke karanta su kuma a zahiri ba da zancen wanda ta ba da kusa da ayar su ce mu kuma komai kokatan ba za mu kai wannan ayar tasu ba tunda addinin mu ga inda ya biyo addinin mu ga ya biyo mu kuma sai dai mu zo wajen bayin Allah dinnan mu ga su gaya mana addinin su gaya mana su gaya mana kuma bai bamban shehu ibrahim daga cikin abin da ya nasara ya nuna wa mutane ilimin addini bai ci bamban da technology ba ba su raba jiha ba a'a wannan yana cika wannan wannan yana cika wannan sabida kafin shehu radiyallahu anhu shehu budi sarga yake faɗa wannan su ne kuma fakihai mu dai kano salgawa dai su ne fakihai kafin shehu radiyallahu anhu lokacin azahar ya wahalar da malamai dama duk sallar nan ba wani lokaci mai wuya sai azahar da cewa kawai daga rana ta yi zawal ne shikenan wannan mai sauki ne amma tun daga zamanin sahabbai din sun ce ko rana ta yi zawali wani zuwa sai mun taka kafa uku ko sai mun taka kafa hudu kuma ko da sanyi ko da zafi sai na umar sai ya fito da yan wata da dumasa sai inuwan nan ta yi tsayin da duman nan ka kaza to sai duk bakiyayi suka tafi a wani irin kirge menene karatu ne a wani irin kirge cewa tun daga almuharram bayan zilli zawali za a yi taku kaza safar a yi taku kaza kaza har a zo wata wajen biyar shauran ba ta sannan an je wata na tara a yi taku kaza duk malamai wannan irin karatu bai fita wasu ba ikon Allah har sai da shau abdullahi salga da tawagarsa suka tafi kaula wata shekara suka suka samu shehu yana ba da karatu an zo babin zilli zawalin na cikin muktasar babin zilli zawalin na sallah azhar sai shehu ya kalli babban faki hannu sai ce salga ya kuke fassara nan wajen salga ya kuke fassara nan wajen sai ce shehu abinda muka gada wajen malamanmu su kuma suka gada wajen wanda suka fassara muktasar da kaza sun ce muharram da sai shi ce la la la la ba zai fita ba da yanayur ake da januwari sai ce da yanayur yanayur januwari la la la ba zai fita ba da yanayur ake duk malaman suka ce Allahu akbar suka ce shehu mu dai wannan karatun muna yin sa ne ibadata amma wallahi bai taɓa fita ba kuma haka malamanmu muka rawaita suna yin sa ne ibada ta bai ta fita ba shehu yace ai saboda wata bai wata bai tafi daidai ba zai iya nusan zai iya cika zai iya amma kalanda turawa kullum a rana ɗaya take to wannan zaka iya kafa biki yanzu aka ce bikin za a yi biki ishirin ga ramadana ba a yi sa ayyana rana ba sai dai a ce kila ta zo rana kaza kila ta zo rana kaza saboda in ya yi nusan 20 da ramadana ya zama misali a ce juma'a in bai yi nusan ba kila asabar a ba wani yakin da za a ce 20 da saboda ko ya nusan ko kai amma kalanda tura 20 ga january an san rana kaza ce ba wani canja kaza to da haka zilli zawali ya dinga tafiya tun daga rannan malamai dai namu na kasashen hausa duka kasashen abu suka tashi daga lissafin muharram suka koma yanayi to ta nan muka mun yi taɓa magana cewa a ce wai watan yanari na kafirai ne ko kaza wannan duk ci ba ne hatta shari'an mu hatta sallah azhar tana tafiya da kirgan yanayi da kaza duk kaza to mun gode Allah to wayannan yana daga cikin Allahu alam sanin lokaci da da shehu tijan radiyallahu anhu yana da saboda magajin manzon Allah magajin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama annaba suna da duk wanda ya ga rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san manzo Allah da sahabbai sun san lokaci iko Allah ko ba da wani wahalar gwadawa ko wani wahalar kunna kandir ko wani wahalar kaza ba to wa amma kashfuhu amma yayi hijabun shehu tijani Allah yayi mar hangen nesansa hangen nesansa radiyallahu anhu fa innahu cewa shi shehu tijani kasiran ma da yawa ma yasturhu yake koye shi bi kaulihi da faɗinsa kalbi yo haddisuni ni zuciyata tana gaya min za a yi kaza fa kuma shikenan sai a yi wa ka a fi kadiri ya zo fa a cikin tunani na cewa kaza zai faru kaza wa kaza kuma sai a ga wannan abu to wannan koyewa karamansa ne amma yaqinan ya san abu fa ya karuju sai abin nan ya fito kama kala kamar yadda Shehu Tijani ya faɗa radiyallahu anhu wa akbarani ibnu mushri yace shehu tijani ya ban labari bi qudumil amir zalim da zuwan wani sarki azzalimi gwauna saboda a wannan lokacin duk suna karkashin turkiya da zazair din da so duniya ma kusan gaba ɗaya suna karkashin daular usmaniya karkashin turkiya to ko shugaban ƙasa ko gwamnoni duk daga can taki din istanbul daga can ake naɗowa duk gaba ki da babban khalifa yana can a tatowar shi ya karya 1920 ko 3 ne ya kashe ƙarshe ya karya daular musulunci da kalifanci tun daga nan kuma abin ya riga ya tafi to to ya gaya min cewa akwai wani sarki azzalimi zai zo fi wakati a zamaninsa za a naɗo wani gwauna na daga turkiya hina kunna fi biladis sahara lokacin da muke cikin garin sahara kila suna a basan gunu shaidan ya sha wuya da sarakunan da gwamnonin turkiya har ya yi musu addu'a yana da karama shaidan radiyallahu anhu turkiya din nan ta yi wajen shekara 800 tana mulki kuma duk ta mamaye duniya ma bare kasashen larabawa shaida su wannan jahula da suke da ita duk irin daular turkiya ce duk gabaki daya wannan kalifanci na turkiya ya haɗi 1923 ya haɗi ya haɗi shehu jan radiyallahu anhu an haife shi wajen 17 tati da wani abu to a cikin 17 tati din nan yanzu ya ƙara shekara ya yi 70 sannan ya ƙara cin goma a 18 wani abu 1810 ya zama ya rasu radiyallahu ta'ala anhu to yanzu har zaman da ya a sahara dinnan da yana nan cikin sabintin wani abu ko sabintin 90 wani abu ko duk zaman da ya a sahara dinnan duk gaba kiɗa to a wannan lokaci ya zama inda zai zauna ma babu saboda su gwamnonin suna ganin tara jama'a ike yi mulki yake so kaza kaza ranar da ya fita da ya gudu daga abasan gunu da kwana uku aka zo aka rusa abasan gunin da igwa da agwa to akwai wata kabila yana nan cikin jawahir mani akwai kabila da ta ce masa ya taho wajensu ya taho wajensu shehu jani ce ni yanzu bai dace mutane irin ku ba su ce in je wajensu don canza muku bala'i kuma duk mutumin da ya gaggauta faruwa abu lokacinsa bai yi ba zai sha wuya na sani daga Allah mulkin Turkiya din nan ya ƙare amma kan mai gaggawa amma mulkin su ya ƙare a yanzu daga faɗar shehu da abul abbas radiyallahu sai da ƙara wajen shekara ɗari da wani abu ma sai da ƙara shekara wajen ɗari da ko talatin ko da arba'in ma sannan wannan kalifancin ya ƙare duk baki ɗaya gabas ta tsakiya ta sami yancin kai aka yi ta samun yancin kai daga ƙarƙashin turkiya da aka yi ta samun yancin kai aka har ma kuma suka tafi waɗanda suka fi su sharri kuma suka zo faransawa su kuma suka zo yanzu su su jaza'i din su waye turkiya ta tafi kuma allah ya kawo faransawa irin kashe sun da suka yi da abu duk gaba ki daya wani yana daga ciki to yana shehu ya sha wuya kwarai da gaske a waje har ya'yansa jibu muhammadu kabiru har shi kanshi sha'aka muhammadu kabiru ba a daɗe ba zamanin wannan kalifa mala ishaka ya yi ƙoƙari allah ya saka mar da alkhairi wajen haɗa kan 'ya'yan shehu tijjani da gwamnatin jazair amma har zamanin sa gwamnatin jazair tana kallon 'ya'yan shehu tijjani cewa 'yan adawa kamar 'yan adawa ne da mulkinta duk gabaki ɗaya to ba tun wannan abu to shau ya faɗa cewa wani sarki azzalimi zai zo fi waƙati a zamanin sa hina kunna fi biladis sahara yayin da muke ƙasar sahara wa bi karabi qaryatin shehu tijani ya gaya mana za a rusa gari kaza ma alƙarya kaza ma kuma alƙaryar da suke ciki ce a basan gone naka shehu tijani ya hore su su fita shi kansa ya fita kwana uku da fitar aka aka kewaye ta da igwa aka rusa ta gaba daya wa bi karabi qaryatin qabla wuqu'i tun gaban ayi abin shehu ya gaggaya mana kuma abin ya zo yanda ya faɗa wa bi qudumi shehu dan ya gaya mana zuwan ba'ad kawas ashabi ba'adin kebantattun sahabbansa ce ina da sahabi kaza amma bai bi ni ba kaza amma nan da rana kaza zai zo ya bi mu shikenan kuma a ga ya zo kuma ya zama da'ab fakana kama kala sai ya zamanto kamar yadda ya faɗa wa haza irin wannan inda ahli ɗariƙi nan ga sufaye yan ɗariƙa min karamati yana daga cikin karaman manzilil ikilafi matsayin ƙare wasu cikin Allah sanin Allah sai yake kawo musu haka sai Allah ya buɗa musu kutun da suka sa Allah bai Allah ya buɗa musu komai to da ƴan asraru suka ji sufaye suna wannan waliye suna wannan su waliye nasu ba wai wani abu suka ja ba lalle suna zikiri amma ba sun yi zikirin nan dan su kashafi ko dan su karama ko duk ba daya irin yanzu wannan wuridin safe da wuridin yamma da wazifa da zikirin juma'a da muke yi wannan wuridi amfanin sa da haka shau jani ce sai lahira za mu gani to har anan duniya ne wani abu saboda mun zauna ko dan arziki ko dan tsoron talauci ko dan lafiya ko dan tsawon rai ko duk ba mu yi dan wannan ba ta abudan mun yi shi don zatin Allah ko mutum yana cikin lafiya in yana da hali zai yi kuma ba ya yi don ya lafiya ba sai dai in ya gama ya addu'a Allah ka ba mu lafiya kuma amma shi dai wannan na yi shi ne don zato wannan ne aiki mai amfani ba ko don hadisi ya zo ubangiji yana ta idan na duba zuciyar bawana ban ga san duniya a ciki ba ban ga san lahira a ciki ba sai in cika shi da sona ko lahira wa yace a so ta ai ta ma baiwa Allah ce duk kaza kaza idan na duwa ba daga rabi atul adawiyya suna ta ta fara fito da irin wayannan maganganu tana Allah in tana addu'a ta daga hannu gaban sa Hassan al-Basri da su waye ga shi Allah ina bauta ma ne dan wuta ka kasa ni ina bauta ma ne dan tsoron dan san aljanna ka ka hana ni kima hukanciya su ce dan na yi ne dan ya isa amma kawai a ce yanzu in ya rufe wuta ya rufe a janna shi kan naɗe da duba to ibada me zan yi sai ce to kuma wallahi bakin ga magana ke da ƙarshen gaskiya amma dai wannan ai hauka ne za a sa basari za a sa makamin rabi'atul adabiyya kenan duk ga baki da to wannan shine babban abu radiyallahu ta'ala to idan to in mutum yana wannan to yanzu yanzu za a ga karama yanzu yanzu Allah da girmansa da baiwansa Allah zai dinga gyara masa saboda ya zo a hadisi duk wanda ƙur'ani da zikiri suka shagalantar da shi har bai addu'an komai ba Allah ce sai na fara bashi kafin ba wa yan addu'a din wannan ya kuma yana Allah ba ni kara shi ko wannan zakiri ne yana ta buga zikirinsa wannan aran ma ne yana ta buga ƙur'aninsa Allah ce sai na ba su su biyun nan kafin na ba wancan mai addu'a ɗin dinga baki ɗaya to mun gode Allah wannan ya jawo abu to sai yan asrar da suka ga wannan waliye suna wannan suka ce su ma suna yi to su kuma ba san wai zancen ikilasi ba ko zancen ma'arifa ko abu to su kuma suka dinga ɗaukan sunayen Allah ko waliyan suka ba su tunda ba san wacce hanyar ba to su kuma in arziki suke so su ja ya hafizu ya zaƙo in tsari ne ya dafi in kashafin ne ma duk baki ɗaya gashi nan suka dinga shiga halwa suka dinga ta'ammuli da mala'iku na kaunu suka dinga ta'ammuli da rauhane suka dinga ta'ammuli da aljanu kuma duk suka dinga abubuwan mamaki har su da sunayen Allah ma masu tsarkin kenan to har kuma kazami ma suka ga to wai mu ma me ba za mu iya haka ba su kuma ga ina ya haɗa har ya kai ma na tsafi na jini na kaza kaza duk ya gashi na shi ne Allah shi ne mai yi tabaraka wa ta'ala kowa gashi na amma babban abu Allah ya ba wa mutum ta zaɓinsa ta ibada ta ikilasi in ba zai iya wannan ba kuma ya ta jan sunayen Allah su amma abubuwa na kazanta ko na abubuwa ya bari duk gaba kiɗa duk abin da wancan zai bashi tsarki zai bashi fiye da haka tsarki zai bashi to wannan matsayi ne na mukamin ikilasi wa amma ijabatu du'a'ihi amma amsa addu'a shehu tijani fa hiya kasayfi sarin addu'a shehu tijani ka ce takobi kan sakali ga yawo jini na wuce wa huwa aidan shi ma mutum ya zama haka min manzilil ikilasi tsabar sanin Allah yake kawo haka shi ma ma'arifa yake kawo haka mutum da ya faɗa saboda Allah ya ce in mutum yana nawafil khairi har ya zama jinsa ya zama ganinsa ya zama kaza wala in sa'alani la udiya da ya ce Allah ba ni ya kuma sai ga gaskiya wanda ya zo nan waje to me yake so kaza kaza shi kuma to wai ko bai so din shi kuma Allah sai ya so masa ai Allah ya san maslaharsa Allah sarki kaga wannan saboda ya shagala da ni Allah yake eh ko ya tuna ma kaza kaza da ya tuna ma kaza kaza dan haka ibn iskandari ibn adaillah iskandari yana daga cikin hikima sai yake cewa idan Allah ya sanya ka ‘yan sababi, to ce ba za ka bi sababin nan ba, idan Allah bai sanya ka ɗan sababi ba, to ce za ka bi wa Allah sababi, ka canja akwai wanda haka Allah yake bashi da falalarsa, saboda kila mukamin ikilasi, mukamin ikilasi ya zauna wa ikilasi akwai aikin da yake na ikilasi akwai zikin da yake duk abin da wani zai je ya sana'a duk abin da wani zai kala Allah zai sauƙaƙa zuciyar bayinsa su zo su bashi to shi tun da nan Allah ya ajiye shi akwai aikin da to kai ya tashi ya ce da tafi sababi kuma sai faɗa ya faru da Allah shi kuma akwai wanda ba wannan ba ne shi kuma sai ya bi sababi shi kuma sai ya yi sana'a sai ya je kaza shi to shi kuma kai ya ga wancan a zaune shi kuma haka kawai ba ɗan nan wajen ba shi kuma kowanne zai iya ganewa a kan hayansa saboda shi wanda ba dan sabon in yace zai fi sabon ma duk komai sai ya kulle komai sai ya kulle wani ya zo ba Allah da wannan diwanin da kuke yi kaza kaza ya dace a baku rance a bubbuga shi a siyar wallahi gaskiya ne ya ba mu dubu sittin tun wajen shekara goma sha biyar da da suka shige irance za mu buga diwani a sa a rikoda a kaza kaza a dinga siyar da kasa ɗin ai mu je wajen bugun nan kusan dubu sittin nan ta lalace saboda inda muka je bugawa da su yan studio din nan yan waka yan kaɗan suka iya ba su iya wannan abu mai dogon abu ba suka haɗa jela da garje da kaza to kuma ba zai yiwu ba a fito da shi haka kusa a ga dai abu kuɗi suka na riga ce to wallahi kaga dai bari dai da ce mana kai in dai Allah ya sa aka samu wannan alheri ya dace ku dinga yin ku bubbuga ko ku dinga sayarwa ko ku kyauta ma ko ku dinga kaza kaza amma dai a ce mun kafa wannan sayarwa da diwa na kansu ba na sababi ba ba kowa ba mutum yana ganewa daga inda Allah bai ajiye shi in ya taba sai ya ga ya rushe mutum yana gane daga inda Allah ya aje zai ga hanya tana ta tafiya daga Allah kaza kaza wannan ba mama dai kowa dole sai ya tsaya da sababi ko na noma ko na nema ko na kaza duk gaba kida wannan duk to su kuma wanda ba suka kama suna wayan su ma har suka kama abu amsa addu'a tana daga cikin amsa addu'a tana daga cikin alamar waliyai alama annabawa duka saboda saninsu da Allah da saninsu da Allah to har waɗanda ba su ba su ma suna so Allah ya amsa musu addu'a su kuma za su kama waɗansu ayoyi shi wallin nan ba zai karanta komai ba ba sai ya ce komai kum ne kawai faɗa ne kawai zai to ayi yayi har ma ya rantse wa Allah ma wallahi sai kai rubba ash'asa a gaban rabbi law aqsama ala Allah la abarrahu da zai rantsewa da Allah wallahi Allah sai an yi kaza la abarrahu sai Allah ya kubutar da shi sai Allah ba hoye yanzu shafa ce a sai an yi ne wallahi ji ba wannan in ba dan annabi ya faɗi wannan ba sallallahu alaihi wasallama ai ya fi karfin hankalin mu wannan kuma suka ce cikin komai kuma addu'a wali din nan ma'ana kara wannan tasa ko abu yaqinan an san abu kaza ba zai yi ba sai an bi kaza za ta iya canjawa zai can to bare kuma zato ake ba za a yi kaza ba sai an yi kaza ko yaqini ma zai canja to shauran kuma mutane ba su iya wannan ba su kuma su jawo addu'a kaza yana da kyau su jawo yara da su yi saifi kaza su yi siyasin kaza su yi kaza yana da kyau duka to har kuma su kuma wannan ba san ma Allah ba san ma karatun ba kaza ka su kuma ai dama Qur'ani wannan kudura Allah ta karance ai ga kudura Allah nan ta kaunu kuma su hada ganye kaza su hada ice kaza su hada ice kaza sai ga kudura Allah ta tashi da su da masu ka dukkan su kudura Allah ce tabaraka wata'ala a hannunsu sai dai kowanne nasa ya fi sauƙi mai karatu nasa ya fi sauƙi wanda kuma abu duk gaba ɗaya to haka shehu jami'a ki wa amma wiqayatuhu min al'ada'i amma Allah ya kiyaye shehu tijani daga makiya kiyaye wanda Allah ya masa na daga makiya ma'a kasaratihim tare da yawansu walam yumkinuhumullahu minhu Allah bai makkana su sun iya wa shehu tijani wani abu ba dama dai Allah yake ba da ikon to Allah bai ba su iko sun Allah ka kiyaye mu Allah bai ba su iko sun yi wani abu ba wa kullu haza duk wannan min karamati hazal manzili karaman manzilin ikilasi ne mutum ya kare cikin ya salla haula wala quwwata illa billahi al amma kai ya taba eh to kuma shari'a kenan baban su shehu yana cewa kakkai imani da samu amma kuma kakka taba kai ya aikata dama wannan imani ya hana ka shi ma kuma in ya ga an an yo madin eh kai abin banza ya isa kaza ya ce zai taba ya matsari ko ya kauce kar ya ce kar mutum ya ce ya kai lokacin da ba zai ma tasiri ba ma'ana bai same shi ba sabida me Allah suka roƙa ko ko ganye suka hada ko kaza kaza Allah su kudura Allah ake tsoro ba wai wanda ya din ko abin da ya ba shi ba kowa ba amma Allah da ya roƙa to shi kuma Allah ya ce mai amsa ka azi Allah ya amsa hadari ya faru mu duk gaba ki da hadisi waye isa ba nan ake so mu kai to to to shine abin tsora duk ba duk ba ko dan jinjiri ya ce zai roƙi Allah mu ce Shehu Rabiullah yana cewa kan kisa Annabi Nuhu saboda jirgin wannan ba a san lokacin da za a sauka ba sai aka yi Annabi Nuhu wahayi cewa da mata da maza su a raba su kan wanda ya sadu da iyali ko dabba ko abu ka aje ai ta hayayyafa a cikin jirgi ba ba sai kare cikin dare sai ya zagaye ya je ya sadu da matarsa sai mage ta zo ta kawo ƙara annabi nuhu abu ne za a ji kamar tatsuniya kuma wai gaskiya ne abu ne da dabbobi daga da ka ce salamun ala nuhin ma dabbobi duk sai su ji tsoho kaza kaza sai mage ta kawo ƙara wajensa ta ce annabin Allah kare sai yana ha'inci da dare aka kira shi ce maƙaryaciya ƙarya take kaza kaza sai annabi Allah ya ce to kuje sai ce Allah in dai daga sa take Allah in ya je wajen iyalin nasu Allah ka rike shi da kare je sa da iyali sai ya make tun daga nan har yau irin wannan take samun sa har annabi nuhu ya zo ya gani kuma kare ya kunyata a cikin jirgi kowa ya gani sai kare ya daga hannu ya ce Allah yanda mage ta kunyata ni irin haka Allah Allah ka kunyata ta ita ma duk in za su sadu sai duniya ta ji duk in ka ji mage fufufu cikin dare suna ihu nan wai barbara za a yi yanda ita ma kowa sai ya ji shehu da ya zo nan hali ya an ce shehu da ya zo nan tafsir hali ya kama shi sosai yake cewa Allah da ya amsa addu'a kare irin wannan ta wanzuga ta har tashin kiyama ina dan adam jikakke na Allah ya addu'a mu kowa ya kyautata addu'a ya kyautata zato ko kaburi mutum ya ji tsoronsa ta abu ba wai dan shi ba dan Allah da ya ce ko gunki ya sa ai kudura Allah ya sa wannan gunkin ne ma su baye suka ce saboda wani tasiri da yake gani shi a nasa haukan yake gani shi kuma Allah ya man makirci tasirin na Allah ne amma kuma tun daga abin da ya sa gaba sai Allah ya biyo da tasirin sana kama har yau da Allah ya yi wa duk gaba ki daya har yau da Allah ya yi wa duk gabaki da to mun gode Allah to don haka bayan Allah kare wasu cikin Allah su san la haula wala quwwata da haka aka ce la haula wala quwwata illa billahi al-ali azim wajen dan adam kaman kun feku ne a wajen Allah da dan adam zai imani da ita ya imani ya san ma'anarta da ya faɗe ta sai ya tashi saboda saboda ya tuku daga ƙarfinsa ya tuku daga iyawarsa ya ma'ana ya tuku daga kan sama ya san sai Allah ne ya iya komai shi kenan ma'arifa kenan duk inda ake so a kai kenan la haula wala quwwata illa billah alil azim da haka anan da yayi kokari yayi kokari ya ga abin ya ci tuna kuma ya ce la haula wala to dama dai na yi iyanawa to kuma dama haka ake so Allahu akbar to duk karamar wannan manzon ce makiyasi sun ma saboda kai ma ka fake da Allah wa amma taisirul arzaki amma sauƙin sauƙaƙa arziki arziki ya saukaka da har makiya suke cewa injin simiya'u ne da shi injin buga kuɗi irin na malamai addu'a buga kuɗi ne da shi wani ya ce da wani shehi cewa wai shehin abin da yasa ake ganin yake ta su gine-gine saboda hatimin salatul fati ne da shi shehin ya ce ni wallahi ban taɓa sanin ma salatul fati tana da hatimi ba sai yau to wallahi ban taɓa sanin tana da wani hatimi ba sai yau ko ma da gaske lalle malaman asara sun shigar da hatimin ta amma yace shi wallahi bai taɓa sani ma tana da hatimi ba sai yau duk gaba ki da to amma tasirin arziki na jamila a wani bai yahude ne wanda ya zamani da shehu tijjani ya rubuta shi kenan duk makiyan shehu tijjani suke faɗa har ɗahir mai gari ya rubuta shehu tijjani ya san ilimin kimiyya ne da haka yake yin kuɗi shi sa ya dinga yin wannan tasarrufi da kuɗi da kaza kaza to me ba da amsa ce to ilimin kimiyyan nan dai da za a yi tasarrufi da kuɗi kowa dai yana so in kowa ya san ga abu ai da yanzu duniya kowa ya nan fannin ya kama ya je yi duk gaba daya shi kuma wani magaci a ai abin da sashi da ne dinga tasarrufi da kuɗin nan saboda ya ce duk wanda ya bashi kuɗi zai shiga aljanna shi sa mutane suka dinga yawa maimar raddi yake cewa to wai idan abin saura kai ma da ka ce duk wanda ya ba kuɗi zai shiga aljanna maka gani su mutane mahaukata su mutane ma hauka tare da karɓar kashin duk wanda ya ban kuɗi zai shiga aljanna su kwaso su baka inda ba su ga bawan Allah ba ne da duk gaba gida to duk dai manzilin takawa Allah ya bamu amin albarka annabi sallallahu alaihi wasallam wa amma taysirul arzaki amma sauƙaƙewar arziki wal barakati da albarka fiha a cikin arzikin ɗan kaɗan ya zama mai yawa wa faidanuha da kwaranyan arzikin da'iman titir fayu shahidi inda alkhasu wal ami an ga wan ana ganin da wanda suke almajiransa da wanda suke ma makiyan nasa duk suna ganin wannan kila maki ma ya fi gani akan masoyi shi masoyi soyayya ta riga ta rufe shi amma shi makiyin ya fi gani ma akan wannan hatta inda ahal intiqadi har wajen masu sukan shehu tijani masu kinsa su suka fi ganin wannan a ce arziki na zo wa shehu tijani min gairi ta abin ba wahala wala tijaratin ba kasuwanci wala harsin ba noma ko abu gwara ma almajirin sa shehu radiyallahu anhu yayi noma ta abudan shi ma na, ibada wa hiya min karamati manzili taqwa har yau dai shi kuma wannan arziki na, matsayin tsoron Allah ne tsoron Allah sai ya kawo wannan radiyallahu ta'ala anhu tsoron Allah nan dai ma'ana dai ma'arifa duk gaba kida shi ya bubbugo da arziki manzo Allah ya lamunce masa arziki ya bugo da jama'a iyalinsa ma bugo da almajiransa ma shehu maul ainaini ya rubuta yana daga karama shi makadire ne yana da karama tariqa tijariya duk wanda ya shige ta Allah zai sauke ma haji tun wancan lokaci to haji in ta sauki alhamdulillah dole sai an shirya abubuwanta arziki shehu hasan dim na taɓa jiya da majalisi yana cewa sai dai hasan dim radiyallahu anhu yana ta sai dai alil harazimi fitarsa ɗin nan ta rasuwa ya fita ya bar dabino gindi dubu hudu dabino kwaya kwaya yana da dabino dubu hudu kaga wannan garkoki ne ba na wasa ba banda shauran gidaje da shauran abubuwa da Allah ya bashi duk gaba ki daya to haka shau umar rubutun sai kai zama shi ke ciyar da rundunarsa kansusi ya ce na halarci ana fito da faranti da safe dubu goma daga gidansa ana fito da daddare ma haka ina mun ga mun fito da dan faranti goma ko dan faranti sai mun ga inna Allah wancan dubu goma aka saboda shi yake ce da rundunarsa in aka yaki rundunarsa ta rauni shi zai ba da zinare da kuɗi a shiga sahara a siyo bayi sai a siyo bawa dubu hamsin ya zo ya ƙara aka da kakan shehul hadi ya zo ya gaishe shi saboda yana kallon shehinsa ne saboda shehin shehinsa ne gandar zinari ya ba shi ganda guda cika da zinari shi kuma shehul maulud fara ce to in me da shi kai ne sarki kai kake an bayan ni na ai ka haɗa na tashin hankali ba wani abu zan yi da shi ban je in ta cewa ma kar a zo a sace in ta boye ni dai ka rike ka sa a rubuta min littafin karimahu kawai abin da nake so nan da na aka rarraba a marubuta zama ɗaya aka rubuce shi kawai duk gaba ki ɗaya to shi hasan ya ce shehu rabbiya sahibul faizati a wancan lokaci kullun tsakanin cefanen gidansa da na sayyidi da gidan muridai da cefanen jama'a kullun shehu yana yin cefanen miliyan da rabi miliyan ɗaya da rabi na saifa miliyan ɗaya da rabi kullun cefanen gida gida gida gida gida gida gida na isa abu duk gaba ki da Allahu akbar to duk gaba haka duk almajiran shehu jana Allah ya ba su wannan karama duk gaba ki daya saboda sun ba Allah ba suna jiran komai ba suna zikiri ba suna jiran komai ba suna salati ga manzo Allah ba suna jiran komai ba suna har ma Allah ya fito musu da faila suka yi fatahin ma suka ga abun kuru-kuru ma duk gaba ki daya ba jiran komai sun fawwala wa Allah lamarinsu bai hana su nema bai hana su komai ba dan amfanin iyalinsu da amfanin jama'a Allah ya mana haka barka annabi sallallahu alaihi wasallam to dan haka arziki ya ya kwaranya ana ganin sa bila wahiya min karamatu manzilit taqwa ita muqami karama ce ta matsayin tsoron Allah wa kullu ma zakartu duk abin nan da na ambata min umurul kashfi na daga lamarin yaye hijabi din nan hangen nesa din nan fa hiya fi awwal amrihi wannan duk farkon lamarin sa ne na ya bada labarin abin da zai faru ya bada wa amma yauma amma yau fa zaraba an haya kau da kai gabarin ta bai gaya mana abubuwa da zahiri saboda su din sun rika dama can rainan su ake suna muridi yana so ya dan ga wani abin mamaki wanda zai ƙara imani don imanin su ya cika su kenan kuma shi ma radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu da ya rene su da wancan yanzu sun kai a'a manyan abubuwa yake renan su da shi yanzu ya yaye musu hadaran Allah yanzu su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ga hadaran Allah su yi ma'arifa shine muradi yanzu ba duk wannan magana kashafi duk kaza yanzu to bare wannan zamanin yanzu faila da ta zo dan dai shehu ya yaye ma hijabi ka ga maka da an hau jirgi ma za a je maka idan dai da an duba tv ma za a je kaza to in dai an je duniyar wata an je jifit an je ina to wai ina ne ba a je ba hadaran Allah shi ko yafi kusa fa inni qarib yanzu za a je bakin titin sai an yi taku wajen goma amma da mutum ya ce la ilaha illallah kawai ya faɗa hadaran Allah ga ma kusa aje ana ta yaya abubuwan nesa wanda kuma an samu Allah din an samu komai an samu an samu komai to shine babban Shehu Janiya wani mutumin Sudan ya taɓa zuwa wajen Shehu a Makka ya rikice Shehu na halaka sai ta mai halaka ka Alhawa zai yake faɗa Shehu da ina ganin Annabi a mafarki amma yanzu na daina sai Shehu shi alheri a'udhu billahi in kai ma ina ganin Annabi na daina ce a'a ma'ana wai yanzu Annabi ya yaye ka ne da yana renon imanin ka ne in ba kai wannan ba ka ce kai ba kowa ba a yanzu ya tafi kuma ya reni wani kai yanzu ka zama babba ko ka gani ko ka gani duk ka yi imanin ka ya cika ba wani abu to wannan shi kai shine gaskiya kam yanzu ina mutum zai ga kansa saboda tsaba soyayya ma ka kare cikin manzo Allah din ma sallallahu alaihi babu sai to je mutum zai ga a yanzu wani ne zai je wurin zai ga manzo Allah kire ya ganka ya dinga to waya abin yake ne a ce ai saboda masoyinsa ne za ka gani zai ga baki daya saboda mutum ya yi fana'i ciki wa amma kuma mudassir mujahid ko mudassir mazlum shehi ne babba na sudan almajirin shehu radiyallahu ta'ala anhu mudassir allahu akbar shi suka hada shehu a hajji shi yake cewa da shehu radiyallahu shehu wallahi duk abin da aka faɗa na yadda kuma shehu cewa an ce kana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya sa ni ciki sai ga kaza sai ce to sai ce da shehu to anan fa sai sai ce to kai in muna nan Madina manzo Allah ka kara cewa wani yana gani ko ana ga nan ba mai ganin ba ganin sai wanda ake gani din ga ka a hadara kuma ka nutse wanda ya nutse a cikin teku ina za ta ya ga teku to to wanda ya nutse a cikin teku ga ai yanzu ya ce ya yi mafarki da teku ko ya yanzu kan shi kansa ya zama teku Allahu akbar fi awwal amri wa amma yawma amma yau fada raba anha shaf dani ya kauda kai gare ta ya fada raba anha ma'ana ya kauda kai a gare ta iko Allah yana daga rikicin larabci Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa idan mata suka taya muku da kayar baya kaka fahaj ruhun na filma ba ji ku yi kaza ku haku kaurace musu a wajen kwanciya dan dai ta bari wadribuhun a zahiri ku dake su har aka ta amma malamai suka tun ba duka ake nufi ba fita kai tafiya har ma ta dan huta kuma ma yanzu shauƙin ka dawo ma ake yi saboda idza darabtum fil ardi falaysa alaykum man taqassuru min idan kuka yi tafiya akan ƙasa amma sunanta ita ma darbu jibunan jibunan wa amma yawma fadaraba anha ba shari'a da ke ta shari'a kawai da kai ma ya rufe wannan bai ma faɗa amma darbu darbu darbu darbu amma kuma duk inda aka amfani da ita ma'anar ta daban wayansu duk sun auna ma tantan mummunan fasara mutum ya zage dan ba mata kashi ya ce Allah ne a uzu billahi sai aka yi tafiya wa amma yama hadara ba an hashar da ya kau da kai ya rufe wannan kofa wa fadda babuha ya toshe kofar ta ma ya hana sahabban ya ce ba na so ga ana karama wannan hailan mazaje ne ya aike shehu damrawi ya aike su tafiya ce ta wajen kwana uku ikon Allah ba su tafi ba su yi nisa ba dokin ya rasu ya faɗi ya mutu da murawu ya ce shau da ya aike mu ka tashi ka mutu wallahi tashi tashi ya muje doki ya tashi suka hau suka je suka yi aiken su suka dawo suka suka tsaya a kofar shau da suka za su gaya masa he kuma faɗuwa dama mata ce sai kuma faɗuwa shau da ya yi murna ya rako su shi ma ya nuna musu karama ya ga mutane sun kewaye lafiya a ai dokin da su wayannan baki suka shigo ne ya faɗi ya mutu shehu jani ya zo ya kalli doki ya ga tsutsa ta fito daga hancin doki sai ce wannan dokin ba ya mutu ba kaza kaza suka ce wallahi shehu zan da ka aike mu yau kwana ba na hana ku karam aka yi ta faɗa ai ya hana almajiran sama sai dai ita kuma ta zo ba tare da an shirya ta ba wa sadda babaha shau jani ya toshe kohar ta ma li kamalihi saboda cikarsa radiyallahu anhu Allah ya dada shi wa nafa'ana bi amin Allah ya amfane mu da shi amin wa min manaqibihi yana daga darajar shau jani aizan komowa anna kullu man kadamahu duk wanda yawa shau jani hidima aw ada'amahu ko ya ciyar da shau jani abinci aw ahsana ilaihi ko ya kyautata wa shehu jani bi shay'in da wani abu walau misqala habatin ko misqalin kwaya ce yadkhulu yudkhiluhu Allahu aljannata Allah zai shigar da shi aljanna bi ghairi hisabi ba hisabi wala iqabin ba iqabi bi bamanat da lamun cewa sayyidul wujud shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam wa alamu shuhudi wato alamin halitta alqibla halitta wa sayatin nasu alhayan da karatun yake zai zo to wannan fa ba wai dan dariƙa ba shawar ya ce ba ba dan dariƙa sa ake nufi ba shi ko ba ruwansa da wannan in yayi dai yana da kyau a rashin shiga dariƙan nan duk ta bashi wannan banda sharifi kuma jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba ruwansa ba sai yayi wannan ba duka yana da nasa ramana daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wannan haka kai wannan gama gaji ake nufi ba shari'a ba gaba gari ake yi kawai wannan ya an ba ya shiga wani ya ce ana za da an mai da aljanna menene ya to to to kowa bayan bayan mutum bayan ya rasu wai ko shehu tijanin ko shi mutumin wannan kasiya ta shehu tijanin ce Allahu a'alam bayan rasuwar shehu tijjani ai kalimofinsa suna na wanda su ma shehu tijjani har yau in yayi shi kenan ko ɗan ɗariƙa shehu tijjani ma suna na bayan ya yi wa musulmi kuma waɗannan ɗan ɗariƙa shehu tijjani ke ɓan saboda matsayin shehu tijjani abul abbasi saboda me shehu radiyallahu anhu ya ce hadisi ya zo man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda ya gaba da wali na nema izini mu yaki Shehu Dani ce muna fahimta a cikin wannan hadisi man walali waliyan faqad walaituhu duk wanda ya jibunci wali na nima na jibunce shi duk wanda ya soyayya da wali na nima ina son sa yawa to kaga yanzu a cikin wannan hadisi duk wanda ya washe da abu kaza kaza to iyalinsa suna nan yan dariƙarsa suna nan jama'arsa suna nan kalifofinsa suna nan shi kenan ya yi musu kamar alhamdulillah ga wani daga cikin kalifofin shehu jani sahibul faidatu man yuhibbu ni wa man yarani fi jannatul khuldi bila kaga wannan ce duk ga baki daya kaza lalle wanda yayi wa abu amma dai nasi na shehu jani radiyallahu ta'ala anhu sai dai kuma wannan alheri yana to saboda kuma kaga duk ba ma yan dariƙa ake nufi ba na waje dama ake nufi akwai wannan malami na misira matawallar sha'arani wannan mai tafsiri da ya rasu suna an haɗa shi ya gaya wa irin masu boko haram na hujja ya bari saboda mutumin ya an kara sun je sun fasa kulon duk waɗanda suke ciki sun mutu shi ne yake magana da shi ne yasa kai haka ce Allah ne ya ce ai mutanen ki shedan ya kama shi ne duk na zuba su wuta shi ne na halaka su ce yanzu daga halaka su ina safi ice wuta man ice kaza kaza ice annabi sallallahu alaihi wasallam ice shedan dama ina ce yanzu daga sa su ina suka tafi ice wuta ice shedan ina yake so su tafi ice wuta yanzu kai da shedan kuna so su yi waje ɗaya kuma ga sun yi waje ɗaya amma annabi sallallahu alaihi wasallam an zo an shige da gawar ba yahude annabi ya miƙe tsaye sannan kuma annabi ya kuka sahabi da ya rasulullahi ba yahude ne bala yace ina kuka ne akan wata rai ta tsere daga hannuna ta yi wuta ba san lokacin da wannan rai ta tsere daga hannuna ba ta yi wuta ita amma kai annabinka yana kuka ga rai ta tsere daga hannunsa ta yi wuta kai kuwa so kake yi ka watsa ran a cikin wuta to waliyan nan duk gabaki daya da magadan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam so suke su tsayar da al'umma annabi sallallahu yanzu a tafsirin mun yi karatun wani bawan Allah da yake kwana sallah idan alfijir yake to sannan ya yi ta addu'a hatta karnukan garin su yayi musu addu'a Allah ka azurta su Allah ka kiyaye su kar karnukan wayan sojoji su zo su tuce su Allah ka musulantar da duk kafiran garin nan Allah ka yi kaza a kasuwar batuna an taɓa rigima wani ya ce Allah mai iko ne Bush ya musulunta Allah mai iko ne Bush a tun zamanin Bush ne aka a kasuwar batuna Allah mai iko ne Bush ya musulunta sai da aka yi doke-doke akan wannan daga baki da to su bayan Allah da so suke Allah ya ko mun gode Allah duk wayannan abubuwa da ake faɗa abu kaza ko mutum yayi abu kaza ko mutum yayi laifi kaza in ya karbi dariƙa zai kaza ana faɗar na waje da yawan nan laifi yana neman wanda zai riƙe hannunsa ya gafara yana ganin ma shi da Allah kaza kaza aka ba shaudi dani ya bashi kofa kuma nawa ne suka shigo suka kaza kaza bai ana nufin na waje mai na ciki mai tsarki yanzu na ciki mai tsarki kuma yabi kuma ayar da ke nan kaza kaza ba ba ana nufin haka ba duk gaba ki da mun gode Allah Allah ya ba mu Allah ya saka muku da alheri wuta saboda za mu shiga wani karatu shi kuma mai yawa shi ma wulta shahatul ismal azam karatu ne mai yawa ne Allah da ko gobe insha Allah inda ba kuma alhamdulillah Allahumma amin ku ne Allah ya saka Allah ya ƙara muku lafiya Allahumma amin Allah ya ƙara muku lafiya ƙila muna ganin ko aka sake yin guda ɗaya ma shi muna ganin ƙila laraba za a kama tafsiri kwarai da gaske laraba ne mai zuwa zai zama saba'a kila insha Allah amma laraba ba ta saba wa ishirin da bakwai ga yau wannan yau yau ishirin da biyu ba da shida to ikon Allah mu kuma kirgen mu mun yi nisfi sha'aban ranar juma'a ranar juma'a kaga sha biyar da biyu eh to asabar da uku lahadi da hudu litinin da biyar talata eh saba a ishirin laraba ne ishirin kwarai da gaske laraba ne 20 da ranar za a fara da lafiya kala amma dai an faɗa saboda karatu ne kawai ba wai Allah ya saka to mun Allah